sai ya bi ta kan littafi to al'amari ya gyaru shi yasa ya zo da ya tahqiqin wannan risala sai ta imamu shafi'i sai ta fito ras ta ji tozali ya gyara ta fas ya zo ya fara tahqiqin shi kanshi sunan tirmidhi din ya yi mujalladi na ɗaya ya yi na biyu sai Allah ya ɗauki ran shi Allah ya gafarta mishi babban malami ne yau wajen shekarar shi sittin da rasuwa Allah ya ji kanshi a sheikh ahmad muhammad shakir babban malami ne a ƙasar masar Allah ya gafarta musu to shine ainihin wannan babi jama'a kamar yadda na fara faɗa mana yana ɗauke da matsala wadda take mai matuƙar girma kwarai da gaske wadda a cikin muƙaddimar sifatu sala ta ashekul allama muhammad nasiru dinar albani dinnan ya tattauna matsaloli waɗanda za su warkar da duk wanda ya shiga rudani akan wannan don babu wani musulmi musamman yan uwa ahli sunna da yake shakka akan abi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani rudani ne ake zubawa mutum a cikin kwakwale malam muhammad nasiruddin albani sai da ya bi diye maganin wannan irin rudani in ka je ka karanta wannan littafi na sifatus sala mun karanta wannan littafi kaset tun daga na ɗaya har zuwa tamanin da tara kasusuwa kowanne awa ɗaiɗe babu bukatar yanzu mu tsaya muna ɓata lokaci sai dai kaɗan daga abubuwan da ke zama shubuha ga mutane da dama daga cikin waɗanda suke cewa to ta yaya za a ɗauki hadisi a aiki da shi bayan ainihin ga malamanmu ba su san wannan hadisi ba ne ba su aiki da wannan hadisi ba ne yanzu nan shag gumi shag wane shehu dan hodiyo manyan limamai shugabanni waliyai duk kun fi su karatu sai malam ya kawo ya ce bayan da ya gama rubuta littafin sifatus sala matasa suka karɓi wannan littafi suka dukufa aka fara karanta littafin ya ce sai kuma matasa suka yi ta kawo kuka algafata malam sunna kamta kan kama amma fa manyan shehunne kuma suna ta kawo shubha sai su ce kaza sai su ce kaza gashi dai mun amince da abin da muke amma sai mu ji zukatan mu ba sa daɗi ya ce duk ku lissafi waɗannan shubuhohi in Allah so za a yi maganin su shine ya zo ya ce shubuhatun wa jawabuha ga wasu rigingimu ga wasu rikirkice-rikirkice da ake zuwa a rikirkita kwakwalen mutane na ɗaya sai ya ce wasu suka ce babu shakka komawa zuwa ga shirya annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da sha'anin addinin mu wannan wajibi ne musamman ma a irin yadda ya zama sallah dai ibada ce tsantsar ibada ba siyasa ba wani abu a cikin sallah tsantsar ibada ce to ashe lallai a koma yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi to wannan shine ainihin abin da yake wajibi to amma kuma sai muke jin wasu manyan malamai waɗanda ke rataye da mazhabobi irin malikawa shafi'awa hanafawa da sauransu kullum su kuma suna cewa a'a in kun ce a dawo a haɗu akan sunna abu ɗaya ka ai saɓani to yaya za ku yi da hadisin da annabi ya ce ikhtilafu ummati rahama saɓanin al'umma ta gare ku rahama ne ya za ku yi da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ashabi kan nujumi manikta daitum kadihta daitum sahabbai na kamar taurari ne waɗanda duk kuka bi wanda duk kuka bi daga ciki kun shiryu malam yace wannan matsalar amsa ta hanya biyu a gurguje yace amsa farko dai wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne ma badili ma'ana ko isnadin ƙarya ma bai da shi makaryacin ma da ya ruwaito shi ba a ma san makaryacin ba saboda ƙaryar ta kai tsaba ƙarya ya ce ba kuma shi ya faɗi ba fiye da shekaru 700 aka samu babban malami al'alamatu subki ya faɗi wannan da ya gama ya gama sai ya kawo sauran lafuzan ya ce to in kana son ganin inda aka tattake guri game da waɗannan hadisai cewa ba su inganta ba ka koma ka karanta littafin silsilatul ahadith da'ifa mujalladi na farko lamba hadisi na 58 da 59 da 61 ya ce abu na ɗaya kenan abu na biyu ya ce wannan hadisin ya saba ma alkur'ani domin ƙur'ani yana kira zuwa ga a zo a haɗa kai ƙur'ani yana hana saɓani yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum kak ku rinka jayayya sai ku tarwatse sai karfin ku ya watse yake cewa wala takunu minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kar ku zama daga cikin baƙaƙen arna waɗanda suka rarraba addinin su suka zama ƙungiya ƙungiya tawaga tawaga sai zan kullu hizbin bima ladaihim farihuna kowace ƙungiya abin da ta tasa manufar da ta tasa a gaba kawai ita take damuwa da ita ta kare ta akan ta kawai take faɗi tashi akan ta kawai take farin cikin da awatta sannan Allah ya ce wala ya zaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuka mutane ba za su gushe ba suna ta saɓani suna ta rigingimu sai dai waɗanda Allah ya ji kansu ya kiyaye su sai ya ce to in ko ya zama waɗanda Allah ya ji tausayinsu su ne ba sa saɓani ashe waɗanda ke kan ƙarya su ne suke saɓani ya ce to ta yaya za a yi ya zama kuma saɓani rahama bayan yan Allah yana cewa ba za su gushe ba suna saɓani sai waɗanda Allah ya ji tausayinsu to kuma aka ce saɓanin kuma tausayi ne na Allah kaga wannan hadisi yadda ke ayan nan don haka sai ya ce amsa kenan akan wannan sai ya wuce ya ce matsala ta gaba kuma sannan sai kuma ya ta kawa daga manyan malamai irin su ainihin malaman fiqhu irin su imamu malik da makamantansu a ƙarƙashin matsala ta gaba cewa to in ya zan kunce saɓani a addini abu ne da aka hana dole a dawo a haɗa kai akan sunna to yanzu sahabbai da suka yi saɓani ya za ku ce malaman fiqhu da suka yi sabani ya za ku ce malam ya ce a takaice muna son ka san akwai abu biyu da muke so kaga su malam muhammad nasiruddin albani su malamai ne masu bincike duk matsala in ta zo musu ba alkafura suke su sulu su fada cikin ta ba sai su natsu su ce ga yadda za a shiga matsala da ya tashi sai ya ce abu na farko da ya kamata mu duba sabanin sahabbai din me ya ja suka yi sabani abu na biyu wane tasiri ne shi wannan sabani ya haddasar ya ce to in muka dawo muka dubi sababin saɓanin su sahabbai ɗin za mu ga sababin nan ya danganci da gwargwadon yadda suka samu kansu wani mazaunin gida ne wani matafiyi ne ɗan kasuwa falke ne wani soja ne mai yaƙi ne kullum yana barikin soja wani ɗalibin ilimi ne tutur yanzu idan za ka haɗa khalid bin walid wanda yake kwamanda ne na ainihin rundunoni daga cikin rundunonin yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da ya musulunta bai samu wata biyar tashi da ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ya zan kullun yana can yana jihadi zaka hada wannan da wanda yake shi gaba ɗaya ɗalibin ilimi ne wanda yake full time perfect time ma irin Abu Huraira wanda shi dungurungun ma naɗe tabarmar shi ya dawo da ita cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam nan yake kwana nan yake tashi nan yake ci nan yake sha nan yake wanka baya zuwa kasuwa baya zuwa cefane matar ma bai da ita da zarar manzon Allah ya tashi zai fita masallaci sai Abu Huraira ya bi shi sai ya ga har ya kai bakin kofa ya ga da wacce kafa ya fita wacce addu'a yayi in ya ga asuba ta kusa sai zo ya aje kanshi a kusa da dokin kofar masallaci da wace kafa zai shigo wace addu'a yi zaka hada ilimin wannan da wancan soja da kullun yana can yana shirya gurneti zai yiwu ba zai yiwu ba kaga ashe dole in aka ce abu huraira yi jawabi game da sallah abinda abu huraira zai faɗi khalid ibn walid bai san irin shi ba za ka haɗa wannan da yara waɗanda suke tun suna ƙanana manzon Allah ne malamin su na islamiyya irin su abdullahi ɗan umar irin su anas ɗan malik waɗanda har manzon Allah ya rasu ya bar su shine babban malamin su ba za ka haɗa ilimin su da ilimin irin su Umar ba waɗanda suke yan part time ne sai a je yau gobe a ƙetare jibi a je gata a ƙetare ko ko za ka haɗa waɗanda suke su gaba ɗaya yan long time distance learning ne a wata za su je ne kwaya ɗaya su yi irin su Usman sun tafi suna harkar business suna ainihin duniyar kasuwanci sai an je an dawo tukuna sannan aka ɗan biya maka ba za a sake biya maka ba sai bayan wata biyar to sai ya ce kaji asalin abin da ya sababar da saɓanin domin sa'ad da annabi yake faɗin wasu abubuwa wasu sahabban ba su nan sai zarran da rikici ya taso kuma sai a dubiwa ne ai kai ma sahabi ne ba mu amsa shi yasa sai aka waye gari da abubakar da umar da usman manya-manyan sahabbai da su aliyu da talha manyan sahabbai ka je ka karanta ainihin sahihul bukhari a cikin babin alwala ba su san hukuncin da manzon Allah ya kwanta ya rasu a kai ba akan mutum ya sadu da matar shi bai fitar da maniyi ba su abin da suka sani tsohuwar fatawa ita ce mutum ya sadu da matar shi bai yi maniyi ba to babu wanka a kan shi to har annabi ya rasu sai aka zo aka yi musu tambaya an zo majalisar malamai an zauna council of ulama ina hukuncin mutumin da ya sadu da matar shi bai zubar da mani ba sai suka ce babu komai akan shi ya je ya tsarki kawai ya wanke azakarin shi ya zo ya alwala ya ci gaba da sallah wanka fa aka ce a'a nan da nan sai wani ya miƙe ce a akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce matukar kan azzakari ya ɓuya cikin farji mutum ya maniyi ko bai maniyi ba wanka ya zama wajibi suka ce ba su sani ba sai da aka binciko malamai ina sauran malamai suka ce lallai annabi ya faɗa haka suka ce iyakan mu ilimin mu kenan muka faɗi jama'a mun gane to kaga abin da yake kawo saɓanin sannan na biyu sun wawwatsu garuruka da dama annabi ya tuttura su sun tafi da'awa kowa ya tafi gwargwadon karatun da yake da shi abin da aka tambaye shi shi zai faɗi jabiru dan abdullahi da jabiru dan samura da anas dan malik da abdullahi dan umar da su abu huraira waɗannan duk suna nan jibge a madina in ka tafi ƙasar kufa sai ka samu su ibnu mas'udin su kuma sun tafi can in ka tafi yaman sai ka samu su aliyu da su abu musa ashari ana nan sai aka ce abu huraira tafi an naɗa ka ka zama kantoma ka zama gwamna a ainihin bahraini wannan rarraba su da aka yi sai ya zama kowa in yana garinsu inda yake aiki inda yake da'awa in karatu ya tashi in da'awa ta tashi zai faɗi iya abin da ya sani ne dan iyakar abin da ya faɗi din nan in aka zo aka hada da abin da malam wane ya faɗi kai ne yanzu ka san an yi saɓanin su ba su san an yi saɓanin ba don su kowa ya faɗi iya abin da ya sani ne kai ne da ka biyo nan ka biyo nan ka hada sai ka ga yayi ka ji sababin saɓanin su amma su kansu sai malam ya ce ai ran da suka haɗu ya junansu suna dawowa su tsaya ma gaskiya ina muka samu wannan shine ran da rikici ya kama tsakanin ainihin sahabi ubay ibn ka'abin da ibn abba da ibn mas'udin akan shin mutum ya kawo doguwar riga ya sa babu wando tare da shi bai ɗaura gyauto ba matuƙar doguwar riga ta suturta jikin shi ya halatta ya sallah haka koko dole sai da wani abu wanda zai rufe wanda matsayin wando ko zani wannan ya ce a'a ya halatta za a iya yi wannan ya ce faufau dole sai mutum ya sa wando di yadda rigar shi ta suturta al'aurar shi nan da nan sai sabani sai rikici ana cikin haka sai ga umar umar ya ce lafiya suka ce a ina lafiya kaza kaza ya ce za a iya yin sallah ko ba a sa wando ba matukar riga umar ya ce haka ne gaskiya ne ya ce bari in sake jin wani ya yi saɓani cikin ku sai na yi mishi dukan tsaya ku da kuke sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama in kuka fara saɓani duk al'umma ba sai ta rikice ba ashe su kan suna yin saɓanin ne akan ba sa tare kuma me ya kawo sabanin saboda kowa zai bayar da gwargwadon ilimin shi jama'a mun gane wannan da kyau wannan in ka dubi to sababin sabanin kenan to wanne tasiri sabanin ya haddasar sai malam albani ya ce ko miskala zarratin ba abin da sabanin ya haddasar wa musulunci sai alheri domin wannan sabanin nasu bai taba sa wani ya ce ka abi dan uwan shi sallah ba bai taba sa ya ce wani ka a ci yankan wane ba bai taba sa ya ce wane yayi ridda ba dukkan sabanin nan nasu gaba ɗaya bai haddasa wa da al'ummar musulunci irin bala'in da sabanin malaman ƙarshe din nan ya harfa da al'ummar musulunci ba yanzu malam wane da malam wane in aka yi sabani shikenan yanzu nan fatawoyi za su fara fitowa duk ta hannun hagu da wannan ne sai malam ya ce to kaga mun amsa maka akan me ya kawo sahabban suka yi sabani me ya kawo kuma to yan bayan su suka yi sabani to yan bayan irin manyan malaman fiqhu kai ne yanzu kake karantawa a littafin Fathul Bari ko Nailul Autar ko littafin Bidayatul Mujtahid ko Aujazu ko wanne ne sharhi ko sai ka ji an hada maka maganganu sai a ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza amma su ba su san da wannan sabanin ba gaba ɗaya dan ba zamanin su ɗaya ba galibin su kuma garurukan su daban-daban Imam Malik dan Madina ne Imam Shafi'i mutumin Iraki ne ya komo ainihin Makka Imam Ahmad bin Hanbali mutumin Iraki ne Imam Abu Hanifa mutumin Iraki ne to iraki din yayin da ainihin abu hanifa ike raye a lokacin ma ba a san za a haifi ahmad bin hambali ba balle a ce kasar su ɗaya zamanin su ɗaya kasar ce ɗaya wannan yana ainihin bagadada shine imamu ahmad wannan yana kufa a ƙasa ɗaya ce ba gari ɗaya ba kuma zamanin su ma bai yi ɗaya ba har imamu abu hanifa ya rasu ba a ma haifi imamu ahmad bin hambali ba kaga abu hanifa ya gama faɗin iya ilimin shi ya kwanta ya rasu sai aka zo aka haifi wani mutum sunan shi Ahmad bin Hanbali shi ma in ya taso sai ya faɗi iya ilimin shi to kai in ka ɗauko nan ka ɗauko nan ka haɗa sai ka ce to Ahmad ya ce kaza Abu Hanifa ya ce kaza to ai sun yi saɓani a'a a wurin ka ne kai ka san da saɓanin amma su ba san an yi ba yanzu Shehu Usman dan Fodiyo bai san da wani mutum sunan shi Abubakar Goma ba ya zo ya ce kaza ya ce kaza yanzu kai da ka zo a bayan su sai ka ɗauko nan Shehu ya ce nan Gumi ya ce in ka haɗa sai ka ce to sun yi saɓani a kai ne fa a wurinka suka yi saɓani amma shi shehu bai san ma da an yi saɓanin ba to kun fahimci wannan to yanzu wannan zai zama hujja akan da ni da kai zamanin mu ɗaya mu ma kuma sai mu ce mu yi saɓanin kuma kowa ya tsaya a yadda yake tunda su ma sun yi saɓanin sun tsaya a yadda suke to kaga akwai buƙatar ka rinka bincike haka dan ka iya gane sababin kaza to ya za a fuskantar da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to bayan wannan kuma sai malam ya ce ai malam abdurrahman dan kasim almajirin imam malik ya ce na ji malami na maliku da shi da abokin shi laisu dan sa'adu suna cewa ai sabanin da ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi suka yi ba wai kamar yadda mutane ke cewa bane akwai yalwata a cikin shi wai tun da sahabbai sun yi sabani in ka so ka ɗauki wadda ka so ka aje wadda ka so ya ce na ji imam malik yana cewa ba haka abin yake ba laisu dan sa'ad ma ya ce ba haka abin yake ba ya ce lallai in sahabbai biyu suka yi sabani to dole ɗaya daidai ne ɗaya kuskure ga misali sahabi abu talhat al ansari yana ganin cewa in kana azumi babu laifi dan ka ci abin da yake ba mai nauyi bane irin su alewa irin su riɗi irin ɗan cincin haka ka ce babu laifi tunda ai ba wani tuwo ne ka zauna ka girsa ba ba wata fura ce ka zauna ka share ko- abin nan koko guda ba yace dan dai dan riɗi kana azumi ka ɗauka ka ci babu laifi a yayin da na san duk mai saurare na a yanzu bai yarda da wannan fatawar ba to kaga kai ma kun yi sabani da kai da wa da kai da sahabi kenan to yanzu sai a ce to shi kenan fihi tausi'a yanzu akwai yalwata a ɗau wanda aka so kai kai da kake saurare na yanzu ba za ka yadda da wannan fatawar ba gashi daga sahabi ta zo tana nan cikin littafin ainihin al-ihkamu fi usulul ahkam na al-imam ibn hazm Khalid ibn Walid yana ganin lallai giya kam haramun ne a sai da ita ai haramun ne a shata amma sayar da ita fa yace halal ne bayan ga hadisi karara ya haramta ga sahabbai sun tabbatar da cewa haramun ce sayarwa amma shi yana ganin sha dai haram amma sayarwa ya halatta aka tambaye shi ya ce me dalilin da aka hana sayarwa babu dalili to kana can kana hada makaman yaki an faɗi hadisin baka ji ba ashe ya jama'ar musulmi sai a ce tunda sahabbai ne suka ce wane ya ce wane ya ce shikenan sai a karba ya ce a'a don haka sai malam ya nuna in ka je ka karanta littafin silsilar da'ifa da littafin al-ihkam fi usulul ahkam cewa ai da aka ce wai sahabbai kamar taurari ne wanda aka bi an shirye ce wannan ma shirme ne ya ce banda a ilmance ilimin hadisi wannan hadisi ya tabbata ba ingantacce ba ne ya ce a ilmance ilimi na hisabi ilimin taurari ya nuna cewa ma wannan karya ne domin taurari din da Allah ya ce wa bin najmi hum yahtadun Allah bai ce wa bin nujumi ba sai ya ce wa bin najmi sannan sai ya kawo alifun da lamun wanda yake ba na istighraqul jinsi bane alifun da lamun ne na al'ahadu zihni ma'ana a cikin taurarin da ke sararin samaniya akwai tauraron da in ka dube shi da kyau ka bata a hanya ne ko kana neman wani gari ta hanyar bin tauraron kana nan kana bin shi sai ka iya gano garin ba dukkan taurarin ba ne a to ashe wannan misalin da aka yi aka ce sahabbai kamar taurari ne wanda ka bi duk ka shiryu to sai inda su taurarin duk wanda ka bi ka shiryu ne amma taurarin wani in ka bi shi bata za ka yi to ashe wannan yana nuna maka ba kowane sahabi ne zai faɗi magana a ce sai a bi wannan maganar ba to saboda me za a ce ba za a bi maganar ba dan ita maganar bata ce ko dan ita maganar bid'a ce a'a ita maganar kuskure ce haka ake hukuntawa ba za a ce ai bata ce ba ba za a ce bid'a ba ce sai a ce ita maganar kuskure ce ya muka yi muka gane kuskure ce saboda ta daki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sai da giya haram Khalid bin Walid ya ce halal to yanzu sai a ce da manzon Allah da Khalid sun yi sabani duk wanda aka bi daidai ne sai a ce lallai dole ɗaya kuskure ce to don Allah a hankalce ko baka da ilimi da ta manzon Allah da ta Khalid wace ce kuskure ta Khalid bin Walid to za mu ba da amsar wannan magana kuma in aka ce yanzu khalid ya yi kuskure sahabi kaza ya yi kuskure ko imamu na maliku ya yi kuskure sai wasu su ce imamu malikun ya yi kuskure to shin kai bahaushe ne ko ko ba bahaushe ba ne in ba bahaushe ba ne ka je ka nemi menene ma'anar kalmar kuskure ka je ka bincike mecece khata mistake error me ake nufi da shi a ainihin larabci ko turanci ko hausa shin aka ce wane ya yi kuskure an zage shi kenan an wulakanta shi kenan malam zai amsa mana ainihin wannan tambayar ainihin a ƙarshe insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sa'an nan sai malam ya ce wasu kuma in suka tashi sai su kawo rudani na gaba wani irin rudani ne rudani na uku shi kuma wannan rudanin sai a kawo yadda za a birkice kwakwalan mutane wannan ainihin irin rudanin shine aha ya ce wasu kuma sai su ce gaskiya ne kiran da kuke kusu albani kuna cewa a dawo a bi alkur'ani da sunna kar a ɗauki maganganun malamai da suka saba ma alkur'ani da sunna sai wasu suke fasara wannan magana da ana nufin ai watsi da maganganun malaman fiƙihu baki ɗaya a zubar da littafan fiƙihu gaba ɗaya mu ce ba ruwanmu da mazhabobi duka ba ruwanmu da wani malami gaba ɗaya duk wata fa'ida da ke tare da su ba ruwansu wasu sai suka fassara mu da haka tunda an ce a zo abu tsantsa alkur'ani da sunna sai suka ce to kenan to kun ga sun ce ka abu fiqhu kenan to sai malam ya ce to wannan irin rudanin ya fi komai zama shirme sai ce domin gaba ɗaya wannan maganar banza ce zahirinta ya ce kamar yadda duk wanda ya dubi maganganunmu da muka gabatar a baya zai iya ainihin ganewa ta ya zai iya gane haka sai ce domin ai muna kiran mutane ne zuwa ga bin alkur'ani da sunna da kuma ainihin wato komawa ga alkur'ani da sunna din yayin rikici da kuma cewa ka a makalewa maganganun malamai din in sun saba ma alkur'ani da sunna amma fa tare da haka muna cewa a fa'idantu daga abubuwan da suka rubuta wajen a iya suranta matsaloli na fiƙihu a iya fahimta alkur'ani da sunna da irin yadda za a bi a fassara su a aiki da su amma ana cikin hakan aka gano sun yi kuskure sai a aje kuskuren sai a ci gaba da ɗaukan abin da suka faɗi wanda yake daidai ya ce to manufanmu kenan wanda kuma di ya fassara mu da saɓanin haka to kuma wannan shi wa kanshi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to a can baya ne sai ya kawo wani hadari da ya faru sakamakon irin wannan da'awa da ainihin waɗancan mutane suke cewa lallai sai dai a kale kowace mazhaba kowa ya kale sai ya kawo wani rikici da ya faru ainihin wato a ainihin garin tokyo tokyo ta ƙasar ainihin japan da kuma ainihin garin osaka duk a can ƙasar ainihin japan ne wannan matsala abin da ta faru kungiya ce daga cikin kungiyoyin musulunci kamar yadda muke da kungiya wance da kungiya wance da kungiya wance sai aka samu ainihin wasu irin home boys ko kuma area boys yan kada kada da music da sai suka yi gungu taron makada sai suka taho za su shiga addinin musulunci afwajan jama'a guda suka taho za su karba addinin musulunci sai ya zan wai ashe kungiyar ta rabu biyu akwai shafi'awa akwai ainihin hanafawa a ciki to da waɗannan suka zo su musulunta suka zo yi sai kawai sai aka fara jayayya to shi kenan in kun musulunta hanafiya za ku kama saboda annabi muhammadu da kanshi ya ce abu hanifa shine hasken wannan al'umma shine fitila duk wanda ya bi shi ya shiru kar ku sake ku bi shafi'i domin imamu shafi'i manzo Allah ya ce wani mutum zai zo ya fi iblis cuta ga al'ummata kaji fa duk an kaga manzo Allah ƙarya akan ainihin zagi abu abin nan imamu shafi'i a kara abu hanifa yanzu yaushe manzo Allah ya san da imamu shafi'i da abu hanifa saboda Allah amma an kaga ƙarya ta saboda kamfen to sai waɗannan suka rude suka ce au to ai su dama sun ki shiga christianity ne saboda kawai suna ganin akwai mazhabobi ɗariƙoƙi rigingimu sun yawa a cikin christianity to suka kama iskancin su kada kada daga karshe sai suka yanke shawarar su zo su karba addinin musulunci to yanzu kuma shi ma musuluncin haka ne to sun fasa musulunta to shine nan da nan wasu matasa da ke cikin kungiyar sai suka rubuto ainihin takarda wannan kaziyar ta faru yau kamar shekaru 70 da suka wuce ni ina nan da littafin shikenan sai suka rubuto takarda suna tambayar babban limamin Ka'aba a wancan lokacin suka ce dan Allah malam menene hakikanin addinin musulunci kuma menene ma'anan mazhaba kuma mutumin da Allah ya mai karama ya karba addinin musulunci dole ne ya bi ɗaya daga cikin mazhabobi hudu din nan wato ya zama ba maliki ko ba hanafi ko ba shafi'i ko wani ko ko ba dole bane shine sai suka kawo wannan kissar gaba daya shine malamin sunan shi dama Muhammad Sultan al-Ma'sumi sai ya zo sai ya rubuta littafi sai ya sa mishi Hidayatu Sultan ila muslimi biladi Yaban kyautar Sultan zuwa ga musulmin kasar Yaban wato Japan wannan littafi sai aka samu salim ibnu idi al-hilali almajirin albani ya ta haƙiƙi ya tahrijin shi yana nan an buga shi kamar sufatu sala ka je ka same shi a ciki ya bayyana tsantsar addinin musulunci ya bayyana ma'anar mazhaba ya bayyana ma'anar ɗariƙa ya bayyana ma'anar ƙungiya ya ce to duk daga cikin hudu ɗin nan ɗaya ne kawai dole abi shine musulunci qur'ani hadisi shine musulunci to shine dole abi yace ba dole a shiga kungiya ba ba dole a shiga mazhaba ba ba dole a bi dariqa ba yace don in an je kabari gaba ɗaya ba a magana waɗannan ukun wannan ɗayan kawai ake magana ma dinuka ba inda za a ce ma hizbuka ma jama'atuka ma jam'iyyatuka ma mazhabuka ma tariqatuka ba inda za a faɗi haka babu hadisin da ya zo da wannan yi bayanai dalla dalla alhamdulillah wannan na rubuta wa dr bilal phillips wani professor in islamic studies na rubuta mishi takarda na ce ya kamata ya fassara wannan littafi zuwa ga harshen turanci saboda a yada shi zuwa ga duniyar musulunci saboda ana kiran mutane ne zuwa ga tsabar alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma sai mutane sai su je sai su karkatar da fahimtar da ake son a aza mutane kai da ka ce a je a bi alkur'ani da sunna maganganun malamai da suka saba kar a bi ai a cikin wannan magana ma akwai hujjar da ke nuna ka yadda abu maganganun malamai kenan tunda da ka tashi sai ka ce maganganun malamai waɗanda suka saba kar abi duk wanda yake fahimtar yaran da kake magana da shi yana fahimtar kenan kana nufin maganganun da ba su saba ba fa abi to waɗanda suka saba ɗin fa kaɗan ne yanzu kamar risala kuskuren da ke cikin risala kalilun min alƙilla sauran abin da ke ciki duk daidai ne to in ka ciro kuskure kwa ɗaya ka ce kaza da mai risala ya faɗi kuskure ne Allah ya ji kanshi sai ya ce to yanzu ka zage mai risala kenan ka ce mai risala ya yi kuskure a uzu billahi ka ce mai risala dan wuta ne to kuma wallahi azim ka je ka karanta tarihin ibnu taymiya ka gani ko je sun sa a tashar talabijin ta bahrain ana tarihin shi rigingimin da yake da sufaye wallahi abin sai ka ga yana maimaita kanshi to ibnu taymiya yanzu ka ce ba za a ziyarci kabarin waliyai ba yace a na ce ba za a ziyarci kabarin waliyai ba wajen aje a roki Allah auren sai dai aje a yi musu addu'a to yanzu shi kenan ba su da falala kenan a uzu billahi sai wani sufi ya tsalle ruga da gudu cikin jama'a ya yo ribas ya dawo da carbin shi haka yace kun ji ibnu taymiya ya ce a uzu billahi ba za ma abu wale gaba ɗaya wale ba su da falala sai aka fara shi kenan to ranka ya dade a daura ibnu taymiya ya ce gaba ɗaya wale ba su da falala Allah bai musu daraja ba nan da nan aka juya magana kuma aka hana shi magana to haka abin yake mu dama an saba a zalunce mu tuntuni amma ni abin da nake ce mana duk yadda ake zalunta mu kan mu kauce wa gaskiya duk yadda ake zalunta mu kuma kar wannan ya sa mu ma kuma mu zalunci muna yin zalunci wajen magana shikenan mun kama hanyar yan bid'a mu ma mun fita daga hanyar salaf don haka jama'ar musulmi kun ji mu dai bamu ce ka yanzu masallacin nan kun san wani abin mamaki 1987 yau shekara goma sha biyar kenan an yi sallah magariba haka muna cikin karatun risala wani daga samuru nan samurun zari ya zo ya zauna sai ya zauna daidai kofar can yana zuwa da yake bako ne sai ya zauna daidai kofa ya ji abin yaya in na zama ne to in ba na zama bane dama kusa da kofa yake sai da aka tashi karatu mun fita sai ya tare ni nan ya ce wallahi daga samuru muke an ce wani malami ne gashi ne ya zo ya kafa karatu ya ce gaba ɗaya littattafan fiƙo ƙarya ne ya ce to ni kawai na tsaya ne don in gaya maka kawai amma ba ni son wani ma bayani da za ka yi min don ni na ga dil to ya samu risala ake karantawa to me ya kamata kuma ya nemi bayani kaga shi ya gane karyar waɗancan wannan irin farofagandar da ake yi ba komai take karawa da'awan musulunci ba sai ɗaukaka propaganda ga 'yan siyasa ne take cutarsu amma ga mu masu da'awa alheri ce misali lokutan siyasar da a ƙasar nan ana nehu ana mpc ana wace a wannan lokacin in aka ce jam'iyya kaza ta tsaye da ɗan takara a gari kaza in sauran masu adawa da shi suka tabbatar ba shakka zai ci zaɓe ya kayar da ɗan jam'iyyarsu sai su ɗauki mataki wanda sai sun tabbatar da sun yi mishi ainihin propaganda sai a samu wani mai iya surutu mai iya jawabi sai a ce ka shiga mota ka tafi gari kaza a cikin motar nan ka nemi mutane da surutu ka saka musu shubuha game da wani wanda muka ji ya tsaya takara zai kada dan mu yana shiga mota ana tafiya ta tafiya tafiya ta tafiya da ya ga wani ba haɗeje sai ya ce shi ba katsine ne ka san akwai wasa tsakanin ba haɗeje da ba katsine a shi ba zazzagi ne da ya ga wani da uku uku sai zungure shi da wasa ya ce wasan kanawa da abin nan a da ya ga wani bai rabe sai ya ce shi ba zamfare ne wasan zamfarawa da kaza kaza da ya zungure shi an fara wasa sai ce o na ji an cewa wani kuka tsayar shine dan takarar ku na kansila ya ce o to wato Allah ya shiryar da shi sai ce a lafiya ce a Allah ya shiryar da shi wato ya ce a da ba yana aiki relo ba eh ai ofishin mu daya da da mun karba albashi shi sai wuce gidan kulab in ya shawo giyaye narkaf wajen sha biyun dare sai mata shi ta zo wurin mu tana kuka sai mun je mun ɗauko shi ranga-ranga mun kawo shi me ta ba ta haƙuri haka ta ta haƙuri oh bai wa Allah yanzu wai har ya shiryu ya tsaya takara to Allah ya sa ya daina ka gani a cikin motar nan kaga ya fesa wannan gubar ana zuwa tasha sai ya sauka sai ya tafi wurin mai tuwo sai zauna yana cikin cin tuwo yana cikin cin tuwo sai ya zolai wani da magana nan ma sai ya sake fesawa sai sake kewayawa kasuwa ina ne ake taruwa ana kaza sai je nan ma sai sake fesawa ya gama wannan propaganda sai dawo shikenan sai ka ji magana ta kewaye garin amma mutum ɗaya ya shigo da ita kuma sharri ne haka da an fara yanzu ku tsohon ɗan giya za ku tsayar ni na ga wani aminin shi shi ke kawo shi gida ma an yanar ki a gidan shi ya faɗa mana to da haka to kaga wannan 'yan siyasa ko amma mu masu da'awa tarihin musulunci ya nuna propaganda irin wannan ba ta cutar da mu karanta sahihu muslim wani ba ƙauye boka ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammadu labari ya zo gare mu an ce ka samu tabuwar hankali kana zagin alloli ni ko da ka ganni nan boka ne shine sai na ce bari in zo aljanu ne ne ba- kaza ne za a cire maka yaya yace ga ma kayan bokanci madadin annabi ya fara ashar ya fara hauri a- sai ya ce inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ya khutbatul haja tsaf sai wannan boka ya ce a'a na ji zantukan mawaka na ji yan bori bokanci kuma dama mu ne ya ce sam magana ka bata kama da yan bori ko bokaye ko mahaukata ko makamantan haka ba ya ce ka maimaita in ji ya sake maimaita ya ce ka sake maimaita ya sake maimaita sai ya ce miƙo hannunka annabi ya miƙo hannun shi sai mutum ya faɗi kalmar shahada ya sake cewa ka sake miƙo hannunka da alkawarin cewa duk mutanen ƙauyen mu zan musulunta maka da su kafin ka iso kun ga propaganda aka je ane ana cewa wani saurayi ne ya taɓu alloli yake zagi amma wannan ya zama alheri ko bai zama alheri ba ya zama alheri to don haka wallahi propaganda da ake zuwa ana cewa ai su albani sun ce a daina karanta fiqihu ai sun ce a daina karatun fiqihu ai gaba ɗaya sun ce imam malik ma dan wuta ne a'udhu billahi duk sharri ba irin wanda bamu ji ba sai wannan sai yake zame mana alheri saboda zaka zo ka ji tsantsar gaskiyar abin ne tsantsar gaskiyar abin kai ba ma alfahari muke ba tsantsar hakikanin karanta fiqhun da fahimta shi a yadda yake ma wallahi muna cewa sai an hada da mu da irinmu saboda su waɗancan da'awar fiqhun ne kawai ba su je sun koyi littattafan fiqhun a wurin malaman da suka kware akan fiqhun ba ba su san littattafan fiqh duk wannan fiqhun ma da suke fakuri fa wani bai wuce ishmawi ba gaba daya fankamar shi kakkaf da zaka ce tsakaninka da Allah ka karanta tun daga ƙawa'idi sai da ka sauke har muktasar tsakaninka da Allah mu dai mun zauna tun daga ƙawa'idi sai da muka sauke har muktasar sannan fiqhul muqaran sai da muka yi qawaninul fiqhiyya ta ibnu juzayyin al-maliki da littafin al-bidayatu wan nihaya wato bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid qawaninul fiqhiyya naira goma na siye ta naje aka samun karatunta a Kano sai da na sauke ta minal jildati ilal jilda littafi ne ya kai girman riyadus salihina bidayatul mujtahidi katon littafi ne ya ninka riyadus salihina sai da muka fara karatun shi tun daga farko a karshe naira talatin na saye shi yanzu da zan ɗauko maka nawa sai ka gan shi duk da rubutu a jiki in an yi mana fassara mun ji kalma ta yi tsauri sai ga mun sa fensiri sun time mai yana nan naira talatin na saye shi tun duniya na kwance yanzu ku ba za ka same shi a naira dubu ɗaya ba duk sai da muka je aka koya mana malikiya ciki da wajenta shafi'iya a hanaf fiqhul muqaran duka kuma karatu tun daga farko har karshe sai an sauki to amma da za ka je ka tambaye shi da ke fankama yana kara fiqihu dan Allah malam kayi karatu tun daga ƙawa'idi sai da aka kai maka har iziya aka sauke ya ce a ina cikin ishmawi ne dai wallahi babana ya mutu kuma shi ma malamin rashin lafiya ta kama shi na fitoci rani daga nan kuma ma dai aka ce shi kenan ni ne dan majalisar malamai to kuma dai abubuwan suka kama to ka dai ji yadda aka yi wallahi to shi kenan daga haka ne amma haka yi fiqhun da zaka tuhumce mu akan fiqh ka duba muktasar a ƙasar nan cewa ake wai abokin girma abokin tsufan yara wayan ka fara karatun shi kana yaro haka tsufa wallahi azimi a cikin wata uku na sauke muktasar a cikin wata uku tun daga farkon shi har karshen shi muktasar askari wata biyu ne mishi dukansu wata nawa kenan wata biyar ina yaro ne karatun kai ku sai da kwakwalwarka ta tashi aiki ta narke ta zama majina Allah ya kiyaye to jama'ar musulmi kun ji don haka sai malam yake cewa wannan sharri ne ake mana mu bamu ce ka abi ainihin littattafan fiqh ba yace sannan kuma akwai wani rudanin da ake sawa mutane wai da zaran ka ce wane ya kuskure mai mazhaba sai a ce ka zage shi yace to in dai cewa wane yayi kuskure zagi ne sai mu ce a'udhu billahi da wannan fasarar taku yace saboda gashi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace in mai hukunci ya hukunci sai ya dace sai a bashi lada biyu in yi mai hukunci ya hukunci sai ya yi kuskure sai a bashi lada ɗaya yanzu gashi annabi ya ce in yi kuskure sai a bashi lada ɗaya mu ma kuma muna faɗe da faɗa annabi ne wannan hadisin bukhari da muslim ma'ana in muka ce yanzu imam malik ya kuskure akan matsala me muke nufi muna nufin ya samu zunubi a ya samu lada ɗaya madadin da ya yi daidai lada biyu zai samu to mu aƙidan mu kenan tun daga baki har zuci gashi a cikin hadisin bukhari annabi ya zo zai fassara mafarki abubakar ya ce wallahi ni zan yi manzo Allah ya ce me ya zafi ba sai ka rantse ba yi mu ci abubakar ya fara fassara mafarki annabi da ya gama sai ya ce wallahi sai ka gaya mini na dace ko ban dace ba annabi ya ce ka dace a wani bangare wani bangare ka yi kuskure yanzu shi kenan annabi ya ce abubakar ya zagi abubakar kenan yana cikin bukhari wannan ainihin hadisin saboda haka aka samu sahabbai su isu suna kuskurantar da junansu in wane ya kuskure sai a gyara mishi sayyidina abubakar ne siddiqu ya zauna ainihin tare da sahabbai in ya kuskure su gyara mishi umar ya zauna tare da sahabbai in ya kuskure sai su gyara mishi umar ya taba samun kanshi a halin ya ba da fatawa ga matar da ta aure da sauran idda a kanta ya ce babu aure har abadan abidina sadaki kuma ya kwace shi ya kai shi baitul mali bayan kwana biyu aliyu ya dawo tafiya aka ce mishi ai kaji kaji abin da umar ya hukunci ya je har gida ya same shi takanas saboda ladabi ba zuwa ya kafa kwamitin raddi ba har gida ya same shi ranka ya daɗe kaza da gaske ne ka yi tukuna dan sai ka fara tabbatarwa kar in ba haka ban ka je nasiha wata ran zaka zama wawa in kunnen ka bai je maka ba ka je ka ce ai na zo zan yi maka nasiha ne akan ka ce kaza a'a in ka je sai ka ce na ji an ce malam ka ce kaza ko gaskiya ne in ya ce a'a sai ka ce to shi kenan Allah ya kiyaye a to lafiya a'a na ji ne dama dai kaza aka ce sai ce a'a ni ba ma faɗi wata magana da ke da alaka da wannan ba ko kuma a'a na yi wata magana ne ka ji yadda take ko kuma sai ya ce maka eh to sai Umar ya ce gaskiya ne na kashe auren da aka yi a idda na kwace sadakin kuma na ce ba sa ka aure tsakanin su har abada sai ya ce to kana da hujja a littafin Allah ya ce a'a akwai a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai na ka samu wannan ya ce gaskiya fahimta ta ce ra'ayina ne ijtihadi ne na yi sai ce to kuskure ne ya ce abinda suka yi sun yi wauta sun yi jahilci mace tana idda a je a ɗaura mata aure bata gama idda ba ya ce to wannan kuskuren da suka yi da wauta a tunkuɗe shi a kawo sunna a gyara ya ce me kake nufi ya ce ta je ta karasa iddar can da aka rugurguza mata tana cikin ainihin wato idda ta yi jini na biyu misali za ta shiga na uku sai aka rugurguza yanzu sai ta faro daga na biyu kenan ko na uku misali a to shi kenan ta gama sai a ɗauko sabon sadaki sai a ainihin sa wancan tsohon sadaki fa sai aliyu ya ce ta ci abin ta halamalar don tun da an sadu da ita to lallai ta cinye sadaki yanzu sai a sa sabon sadaki in ta gama wannan iddar sai kuma ta jini ɗaya a matsayin istibra'i na wannan saduwa aure da aka yi wanda ba a ƙarƙashin shari'a ba sannan sai a sake ɗaura musu aure sayyidina umar ya ji daɗi ya ce la abqanillahu bi ardin lasta biha ya abul hasan kada Allah ya zaunar da ni garin da baka a cikin shi ya kai baban hasan garin da zan yi kuskure ba wanda zai gyara mini saboda ana ganin girma na yace kada Allah ya zaunar da ni a wannan gari imam malik shi ya ruwaito wannan bai haƙi shi ya ruwaito sannan ka je ka karanta littafin ahkamul qur'an na al-imam abubakar al-jassas ba abubakar ibn al-arabi ba zaka ga ainihin wannan a ƙarƙashin ayoyin da suke magana dangane da idda na cikin suratul ainihin al-baqara ya jama'a musulmi yanzu ga wannan karara umar ya karba ko haka sayyidina uthman ya zo ya hukunta cewa mace ta yi aure bazawara ce bayan wata shida sai ta haihu ya ce za a shirya rana kaza za a tsaye mata da haddi jama'a jama'a aka ce to ana shirin za a yi mata haddi za a kashe ta sai ga aliyu yana daga cikin council of ulama yana daga cikin yan majalisa ya ce ranka ya daɗe gaskiya ne kayi hukunci kaza ya ce ya ce me dalili ya ce ya za a yi wata tara a wata shida a ce mace ta yi ciki ta haihu daga aure wata shida ta haihu babu shakka da cikin shege ta je gidan mijin za a kashe ta ya ce wallahi in ta kai ka kara ga littafin allah sai ta yi nasara a kanka ya ce me kake nufi to duk alaramomi ne kowa ya haddace sai dai a ja baki a fasa ya ce baka ji Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salatu na shahara ɗaukan ciki da yaye wata talatin ba a cikin wata talatin sai Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radaa mata mataye iyaye uwaye mata su shayar da 'ya'yansu watanni biyu zungur ga wadda ke son shekara biyu zungur ga wadda take son ta cika ainihin abin nan shayarwa shekara a wurin Allah Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi wata goma sha biyu shine shekara to wata goma sha biyu so biyu shine wata ashirin da hudu to wata ashirin da hudu a cikin talatin saura wata nawa saura wata shida ya ce don haka wata shida shine mafi karancin ciki ɗa za a iya haihuwa shi wata shida digigi ba sai an sa shi cikin kwalba ba a ce dan kwalba a'a za a iya haihuwa shi watan shi shida kuma gashi nan bubbuke ke da shi ina fatan mun gane wannan nan da nan sayyidina Usman ya rugurguza fatawar shi nan da nan aka sallama wannan mata ta tafi kuma da aka tabbatar da shi ga wannan miji haka al'amarin nan yake duk wanda ya kuskure sai a ce mishi ya yi kuskure ga abin da yake daidai ya mutu a'a maganar shi na yawo a cikin jama'a sai a nuna jama'ar da suke ɗauka maganar shi a ce wannan maganar kuskure ce Allah ya gafarta mishi amma ga abin da yake daidai abi to sai aka yi cewa ai in ka faɗi wannan ai ka zage su ai kaza sai malam ya ce to duk dai wannan son zuciya ne daga ƙarshe sai malam ya ce wata shubuha kuma ita ce sai mutum ya ce mu gaskiya abin da ya hana mu bin hadisi kaza ba wani abu bane muna ganin cewa malam wane anya mu yanzu mun kai ilimin da muka gano abin da shi bai gano ba har ya mutu shi bai taɓa faɗan kaza ba bai taɓa yin kaza ba anya to wannan mun amsa a jiya kaje ka nemi kasar na je na goma sha bakwai yau kasar na goma sha takwas cikin tamamul minna cewa ta iya yiwa malamin bai samu hadisin ba ne abu ne mai sauki mun kawo misalai a hankalce ma a hankalce ɗazu wani ya zo haka shi ma da irin wannan ruɗanin muna zaune a gaban kwamfuta sai na buɗa mishi sai na ce mishi nan ka ga nan littattafai ne ga su nan dubu ɗaya da ɗari hudu da guda sittin a cikin cd ne kwaya ɗaya kawai faifan kwamfuta kwaya ɗaya sai na ce ka gani ya ce eh na ce zaɓi wanda kake so a buɗo ya ce ibn hibban sai ne klikin nan da nan sai ga ibn hibban na ce wani babi wani hadisi sai gashi ya ce a'udhu billahi na ce to ka gani yanzu misali wannan abin karshen ta malam bakar kuma har ya mutu bai same shi ba dan bai da ilimi a'a saboda zamanin shi waɗannan abubuwan ba su yalwata ba na gaya muku albani ma muhammad nasiruddin da aka ce za a zuba qur'ani da hadisi a kwamfuta sai ya ce ba ma za ta ɗauka ba ba ma za ta ɗauka ba gaba ɗaya me yasa saboda yana rayuwa a wani zamani wanda ba abin da zai taimake shi fahimci haka jama'a mun gane wannan da kyau duk wannan menene ci gaba ne wayewar kai ce da da aka kafa gidan rediyo sai dai ka jawo waya tun daga gidan rediyon kaduna nbc har zuwa gidanka ka jona sannan yayi da lasifika kaga in dai ka gaji za ka yi bacci sai dai ka tsinka wayar ba wurin rage ba wurin karawa to ya ka iya ana nan ana nan ba rediyo ya zama yadda yake ana nan ana nan sai aka ce ga wani abu an yi talbijin in aka zo aka sa talbijin din nan anan muciyan nan mu yan muciya muna son ganin talbijin a gida ɗaya ne duk muciya lokacin ake da talbijin sai ka je ka sai aya a kofar gida ga mai gadi nan ya tara kofa matan gida sun bashi talla sai ka sai aya in ka sai aya ka je ka zauna ba fa wani abu kawai ana kallo ne ana mamaki oh yanzu nan mutane ne a ciki eh to mu da yake mun san yan gidan ma har sai mu je muna shafa bayan tibin wai za mu taba mutane duk menene gidadanci ne kauyanci ne a lokacin da tafiya ta tafiya yanzu ba daga kaduna ba yanzu satellite ne tauraron dan adam yadda taurari suke waɗanda allah ya su a sama dan adam ma sai ya kera tauraro sai ya jefa shi in ya jefa shi duk abin da yake so sai ya makala a jiki sai a saki tashoshin talbijin a jiki tun ana sakin tashoshin talbijin yanzu sai ya zama tashoshin tarho ma yanzu an fara saki yanzu akwai tarho surayya kana nan da shi yanzu duk inda kake a duniya kakaf zai yi aiki duk inda kake zai yi aiki ba ruwan akwai sabis gari kaza babu sabis a gari kaza a tsakiyar daji ne ko ina ne kake kawai zaka buga shi kawai zaka magana da ko ina a duniya kuma duk inda kake za a kama ka to duk waɗannan abubuwa ne kamar yadda Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ya ce lallai sai ya nuna ayoyin shi a jikinka ne kai kanka ko ko a sararin duniya nan har sai ka haƙaƙe ƙur'ani dai gaskiya ne ba shirme bane Allah ya taimake mu to mun kawo dalilan da ke sa in ka ce a ni ba zan ɗauki hadisi kaza ba malami na bai ɗauka ba malami na ya fi ni ilimi mala albani ya ce to tsaya a hakan bari mu baka ansa da maganarka tsananin ilimi ne yasa saboda malaminka ya fi ka shi yasa ba za ka ɗauki maganar da ta saba wa tashi ba eh sai malam albani ya ce to akwai malamin da ya fi malaminka ilimi ya ɗau wannan maganar in dai tsabar ilimi ke sa a ɗauki magana a yadda da ita to wanda ya fi malaminka da kai ilimi ya ɗauki maganar sai ce domin a cikin littafin nan namu sifatu salati babu abin da malaman fiqh suka haɗu akan a watsar da shi in wani malami bai ɗauka za ba wani ya ɗauka dan haka dama ya ce in ya kawo sunna kaza sai kuma a ƙasa sai ce maka to wannan sunnan cikin malaman fiqhuwa ne ya amince da ita to kun san abin takaicin da dama akwai sunnoni waɗanda hatta imam malik yana kansu amma ba a ji labarin su a ƙasan nan ba yanzu ɗaga hannu a ko'ina a sallah ɗaga hannu a ko'ina ba wai a wuri hudu ba a wuri hudu wannan kam imam malik ya ruwaito ai wurare uku a cikin ainihin muwatta alqadi abu muhammad abdul wahab daga cikin manyan malaman alkalai na malikiya ya kawo a cikin littattafan shi mai askari ya ba da labari cewa shin in an zo sallah an ɗaga hannu ɗin nan za a sake ɗagawa a wasu wuraren ya ce wasu malamai sun ce e wasu sun ce a'a an samu alkazi abu muhammad ya tabbatar to yanzu imamu malik ma abin da ake cewa imam malik ya ce za a iya ɗaga hannu a ko ina a sallah banda kabara harama da ruku'u da ɗagowa daga ruku'u da ainihin tafiya sujuda ya ce hatta tsakanin sujuda guda biyu domin hadisin bukhari da ke cikin game da ibn umar ba hanawa yake ba ya ce ne annabi baya yi annabi baya yi bai nuna annabi baya yin ba ya faɗi iya abin da shi ya sani ne annabi baya yi wasu sahabban sun ce sun ga annabi ne sai wannan ya nuna annabi na yi wani lokacin shi yasa waɗancan suka gani wani lokacin kuma baya shi yasa waɗancan su ma suka wancan shi ma ya bada labari daga baya aka zo aka ce mishi abin da kake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya yi din nan ya kai abdullahi dan umar ya tabbata an ga annabi yana yi shine daga hannu a ko'ina a sallah me dalili aka kawo mishi hadisan shikenan sai ya karba har in ya ganka baka yi sai dau tsakuwa yana jifanka karanta littafin al-muhalla na ibnu hazmin karanta littafin al-musnad na al-imam al-humaidi malamin imam al-bukhari in ka fahimci wannan da kyau sai kaga a in dai tsabar ilimi ce ke sa a ɗauki maganar wane to lallai kam ashe duk maganganun nan da aka kawo zaka ɗauke su saboda me saboda in malamin ka bai ɗauka ba wani malamin ya ɗauka to saboda haka jama'a shubuha dai babu don haka sai malam ya cike da ayar da take cewa ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna aya ta 24 cikin suratul anfali Allah madaukakin sarki ce ya ku muminai ku amsa wa Allah ku amsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matukar dai manzon Allah dama kiran ku yake zuwa ga abin da zai rayar da ku ku sani cewa fa Allah na sha makanta tsakanin mutum da zuciyar shi in ka kangare wa Allah sai Allah ya sha makanta zuciyarka ko ka ji shirya sai ka mai da ita bata duk inda ka ga bata sai ka ce ita ce daidai to shikenan kai ka gama shiga uku jama'ar musulmi Allah ya taimake mu bayan wannan gaba daya sai ainihin mu ce alƙa'idatul khamisa ashara cikin tamamul minna kenan ƙa'ida ta goma sha biyar malam ya ce amru shari'i lil wahidi amrun li jami'i afradil umma umarnin da shari'ar musulunci take yi wa mutum ɗaya to amma abin da yake nufi da ashari'u a nan annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa mutum ɗaya wannan umarni ne ga dukkanin al'umma baki daya me ake nufi da wannan magana da za ka ga a cikin wani hadisi ka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa aliyu ka rinka karanta zikiri kaza to ba da aliyu kadai ake nufi ba har kowa a cikin wannan al'ummar jama'a mun gane to kaga wannan babin yana da matukar muhimmanci domin galibi in mutane sun karanta wani abu an ce kaza sai mutum ya ce to gashi dai sahabin aka ce yayi gashi to yanzu sai mu ce yanzu da hadisin nan da annabi yake cewa ittaqillaha haisu ma kunta to shikenan da wannan sahabin yake kai yanzu ba a ce maka manzon Allah bai ce maka ka ji tsoron Allah ba kenan tunda ya ce ittaqillaha da sahabin yake kenan kai ba ka ciki shi yasa in dai kaga umarni na mutum guda to al'umarni ne ga dukkanin al'umma Allahumma sai an samu dalilin da ya cire sauran al'umma ya ware wana kawai za mu ji bayani gashi malam yace idza khataba shari'ul hakimu fardan min al'umma au hakama alaihi bi hukmin idan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake mai kafa shari'a gwani yi magana da wani mutum ɗaya daga cikin wannan al'ummar ko ya yi hukunci a kai shi ya hukunta wani hukunci a kan wani mutum daga cikin wannan al'umma فهل يكون هذا الحكم عاما في الأمة إلا إذا قام دليل التخصيص shin wannan hukunci zai zama ya game al'umma gaba ɗaya ne sai an samu wani dalili da ya keɓawa ne au ya kunu khassan bi zalikal mukhatab ko ko zai zama ga wannan mutumin kaɗai annabi yake da yake magana da shi ina son ku fahimci tambayar tukun idan annabi ya magana da wani mutum ɗaya a wannan al'umma shin wannan magana za ta haɗa da kowa da kowa ne yadda ba yadda za a iya cire wani sai inda dalilin da ya cire shi ko ko magana za ta zama kaɗai ana nufin wanda aka yi wa ne to kafin mu tafi da nisa ga wani tsokaci ƙwararrun almajirai kuma cikin almajiran muhammad nasiru dinar albani suka ce kuskure ne a rinka kiran annabi da ashari'u ta ji wata sabuwar kuma an kwata tun yanzu ma kafin a tashi karatun nan kaga tun ma bai daɗe a ƙasa ba ga ɗaliban shi ma sun nuna kuskure ne wannan kalma ma da ya amfani da ita ashari'u ali hassan ali abdulhamid al'asari shi ya wannan tambihin a ƙarshen ta haƙiƙi da takarijin da yake yi wa littafin ainihin raddil kausari alal kausari mun taɓa zuwar muku da littafin mun yi bayani ana to a ƙarshe nan yi bayani ya ce gaskiya kuskure ne a kira annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa ainihin wato ashari'u jama'a mun gane wannan da kyau ko to kaga yanzu gashi almajiran shi ne amma kaga sun yi mishi gyara shi kenan yanzu sun wulakanta shi kenan babu ilimi haka yake ko kaɗan dan kayo malamin ka gyara baya nuna fa ma kafi shi ilimi baya nuna kafi shi tsoron Allah baya nuna kai mara kunya ne a'a kadai abin da ake so shine manners of approach wace hanya ka bi ka fuskanci shi wajen gyara a'a nasiha ka so yi ko kuwa fadiha akwai nasiha akwai fadiha nasiha ita ce ka'idar da Allah maɗaukakin sarki ya tsara ka sami mutum kai da shi sai ka bincike shi kamar yadda muka kawo a can baya da su Uthman da su Aliyu da sauransu sai ya karba shi kenan kar ma a taba jin labarin kai ka gyara mishi a'a fadiha ce yana yin kuskure sai kawai kana zuwa kai kuma sai ka miƙe ka ce duk abin da ya faɗa shirme ne kuskure ne to wannan fadiha ce ka so ka kunyatar da shi Allahumma aka ce sai maganar da ta zama a wurin wa'azi ce ake cikin yi in aka yi maganan nan aka tashi ba a gyara ba mai yiwa wani zai tafi da ita to sai kai sauri a cikin wa'azin nan sai ka san yadda zaka bi cikin lumana da ladabi sai ka ɗan kawo abu ko da sigar tambaya ko da sigar tambihi ko makamantan haka shi kenan sai a yi ƙoƙarin gyara matsalar kafin a tashi domin kasan ne zai ɗauka ko kuma a'a wani zai zo ya tashi da abin ya ce wane ya ce kaza sai daga baya kuma a gyara wa wane ɗin shi ya karɓi gyaran shi kuma wancan da aka faɗawa bai sani ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to sai yake cewa ikhtalafa fi zalika ulama ulama usul malaman ilimin usulul fiqh sun yi sabani game da wannan matsalar shin idan annabi ya ce wani kai kaza shin wannan magana ta hada kowa da kowa ko kuwa ta ainihin wato shafi shi wanda ake maganar da shi ne yace malamai na ilimin usul sun yi sabani wal haqqu al awwal magana farko ita ce gaskiya gaskiya ita ce magana farko wacce ce ita ce duk sanda annabi ya magana da wani mutum ɗaya a cikin wannan al'umma wannan magana ta haɗa kowa da kowa sai in an samu wani tsayayyen dalili ingantacce da ya ware wani amma in ba haka ba kowa ya shiga cikin wannan umarni da aka yi mutum ɗaya qala ibnu hazmin fi usulil ahkam wane mutum yace ibnu hazmin ya faɗi a cikin littafin shi usulul ahkam wannan littafi ka ganshi na zo maka da shi dan ka ganshi waɗannan irin littattafan jama'a su ne littattafan ilimin usulul fiqi waɗanda su gwamnatin tarayya ce mai cin gashin kanta haka ne ko wa huwa allazi rajjahu shaukani wa ghayruhu min al muhaqqiqina yace wannan maganar ita ce maganar da ash-shaukani da shi da wasu daga cikin ƙwararrun malamai gogaggu daga cikin malaman ilimin usulu suka karkata a kanta al'imamin shaukani ƙwararren malami ne mutumin ƙasar kafar ta yanzu kana jin ƙasar kafar to mutumin ƙasar kafar ƙwararre ne gogagge ne to sai ya karkata akan wannan ta farkon ya ce ita ce gaskiya ina za a ga bayani sai malam ya ce raji usul al-fiqh li sheikh muhammad al-khudari ka je ka koma ka karanta littafin usul al-fiqh na muhammad al-khudari bik wannan littafi ka gan shi littafin usul al-fiqh na ainihin muhammad khudari bik ka gan shi nan muka rinka siyo shi ina jin 86 na naira 35 da shi da littafin usulul hadith muna karanta shi a masallacin nan lokacin na ujjaju al-khatib da shi da wannan in ka ba da naira naira abin nan menene 70 sai a zo maka da guda biyu naira 35 gashi ka gan shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa kai mai yiwa in kana jin mu a yanzu mai yiwa kai yau ka fara da'awa sai ka ce kaza kaza an ce kaza an ruɗa mutane mu mun daɗe muna yi ne masallacin nan yana magana wallahi zai shaida ba irin gwagwarmayar da ba mu ba to amma mai yiwa kai yau ka fara sai ka ce yanzu don Allah ya dace wannan magana a zo a faɗe ta eh bai kamata ba kai a faɗi a masallacin ka amma mu a masallacin mu yanzu duk wani karatun duniyar nan an faɗa ba za a yi ridda ba anan saboda ba an dade ana faɗi haba jama'a shekara goma fiye da sha nawa wajen shekara goma sha biyar ko sha bakwai ko sha takwas ko sha tara duk mun yi bayani farkon karatun sharhu sunnan mu an karanta nan an sauke nan an karanta nan an sauke nan babu wani abu da za a zo na ilimi a ce a faɗa a nan sai a ce bai dace ba dan haka in ka je ka ɗauki kaset ɗin ka kai masallacin ku kasa ka ta da fitina a masallacin ku kai ka jiyo amma mu dai nan masallacin mu imanin su ya kai su ɗauka ina fatan mun gane wannan to amma kai mai yiwuwa kaga sai yanzu ka zo kan matsala yanzu 1987 a masallacin nan muke yin alkunuti lokacin da aka yi rikicin kafancan ana kama yan uwan mu ana wulakanta su muka rinka alkunuti aka je aka kai malam Abubakar gumi yana karatun sahihul bukhari aka ce to ga wasu can azariya suna yi yace ku ce su bari haka zo aka ce malam ya ce a bari nace a ba da mu yake ba ito ba da mu yake ba mana to an karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaga ba da mu ake ba mu dai manzo Allah muke muna nan muna nan malaman nan suka ce ba mu da sallah ba mu da kaza ba mu da kaza an kawo sabon abu a sallah na ce ku rabu da su karatun su ne bai kai ba sai aka ga lokacin kamar mun rena su ne yau shekara goma sha biyar kenan ana fara yakin afghanistan su kuma sai suka yi ta rubuta takaddu suna naɗa limaman su cewa dole ne limami ya rinka wannan addu'ar wanda dubbe ba za a cire shi to a kaduna ni ido na Allah ya sa in ga annabi na ga limamin da aka cire na ga limamin da aka cire don yakin wannan kunutin amma kun ga shekaru goma sha biyar da suka wuce mu muna yi sai suka ce ba mu da sallah muka ce a'a ku bar su karatun su ne bai kai ba da sun yi ladabi sai su tsaya su fahimci abin suka yi ta ta'awili ai wata guda ne ai an soke ai aya ta hana sai kuma gashi yanzu kuma sun cire limami akan yaƙi ashe kun ga waɗannan abubuwan inda a ce mutanen nan za su natsu to sai su gane kai anya albanin nan da ake ce mana yaro ne ko yaro ne anya anya ya kamata ka je ka bincika mutum da gemu da furfura a idon shi a fuskar shi a kan shi a ko'ina anya sai kai aje a ce mana kai da Allah yara ne ba su san komai ba to ba mu san komai ku da kuka sani ku tashi ku gaya jama'a abin da kuka sani kuma kun yi faɗi ya kamata ka rinka nazari akan irin waɗannan abubuwa mun fahimci wannan da kyau ko to amma kun san akwai tsari ne na mutane yanzu kamar salmanul farisi cikin sahabbai in su ibnu abbas suka ganshi sai su zarau zarau sai su ce sun girme shi dan mutum ne dan kwagyaja haka amma sai da ya shekara 270 a duniya 270 ba shekara 27 ba 270 ka karanta sayar alamin nubala ka karanta littafin al-isaba fi tamyiz sahaba 270 amma aka ce a lokacin nan sai da ya auri budurwa ka karanta al'isaba dan mutum ne dan kwajaja sai Allah haka Allah ya yi mini wannan tsabar duk inda shekaru goma da ka sanni akalla shekara goma da ka sanni sai ka ce haka ka sanni to tun lokacin nan shekara ashirin da suka wuce cewa ake yaro shekara goma da ta wuce cewa ake yaro to har yau cewa ake yaro mun fahimci wannan da kyautu da haka suke zaluntar mutane Allah ya shiryar da mu gashi dai ainihin yake cewa wa huwa alladhi rajjahu shaukani wa ghayruhu min almuhaqqiqina wannan maganar ita ce shaukani da shi da wasu su daga cikin malamai masu tahqiqi suka rajjaha suka karkata akan ta sai yace ka je ka karanta wancan littafi na usulul fiqi na khudar bika shafi na 207 ai da 8 zuwa 209 littafi ne wani malami ne mutumin kasar masar kwararre ne a cikin ilimin usulul fiqi mutumin garin bik a ƙasar masar ya zo ya rubuta shi sannan ya zo ya littafi kuma tarihu tashri'il islami tarihin shari'ar musulunci yaya aka yi ma wai shari'ar musulunci ta zo mana ne har yanzu ta koma tana cikin littattafai shin da shari'ar musulunci ya take yaya tarihin malaman duk ya zo ya kawo wannan juzi'i guda tarihu tashri'il islami ka je ka same shi to waɗannan irin littattafan na malamai masu ta haƙiƙi da wannan da na fara magana a ɗazu shi ainihin al-ihkamu fi usulil ahkam na al'imamu ibn hazmin al-zahiri ka gan shi littafi ne juz'i takwas ahmad shakir ya ta haƙiƙin shi al-ihkam fi usulil ahkam akwai wani ƙwararren malami ma kuma fa shi kuma al'imamul amidi gashi al-ihkamu shi ma fi usulil ahkam saifuddin abul hassan aliyu ibn abi ali ibn muhammad al-amidi ka gan shi shi ma gashi mujalladi biyu ne juz'i hudu shi ma littafi ne ƙwararren malami ne ya goge yana cikin mazhaba ta ainihin shafi'iyya yana cikin malikiya yana cikin ainihin hanafiya ya fita je koma ainihin shafi'iyya da ilimi ya ilimi sai ya ce ma duk mazhabobin ya aje qur'ani da hadisi kawai shine yana zaune yana nazari a ɗakin shi da daddare sai masu mazhaba sai suka rubuto wasiƙa da waka a ciki za mu yanka ka ba dai ka fita ba sai mun kashe ka za ka gani shi kenan da ya tashi sai ya tashi musu raddi sai ce hasadul fata idh lam yanalu sa'ayahu fal qawmu a'da'un lahu wa khusumun yace hasada dai kadai suke wa saurayin dan kokarin su bai kai nashi ba ya ce shikenan sai suka zama kuma 'yan ta'adda suka zama abokan husuma da ya je shi ma sai manna musu a masallaci ya ba su ansa al'imamul allamatul amidi kenan in kana karanta waɗannan littafan na ilimin usulu za ka kware sai dai littafai ne mu'akkadat kamar littafin oxford ne da aka koya mana muna primary school da macmillan littafin oxford littafi ne turanci ne mai tsada shi yasa kaga yanzu muna yin turanci ba ma shakka sai kaga of course saboda ka koyi turanci ne gangariyan turanci daga oxford university aka rubuta littafin amma yanzu macmillan ne abubuwa ne gashi nan gashi nan kame kame ne turancin jona jona ne abubuwa duk gashi sai ka ga in ka koyi ilimin usulul fiqh a cikin waɗannan littattafan sai ka ga duk wata matsala ana faɗinta ko baka taɓa jinta ba sai ka ce ga a ƙarƙashin ka'idar da ta ginu fa na taba muku misali muna karatun nan na tamamul minna ko wani karatu cewa malamai suka ce wai shalali paralysis shanyewar jiki shin shanyewar jiki za a faɗi ko kwa mutuwar jiki yanzu wannan ka'idar ko baka taba jin wannan matsalar ba in ka kware game da ilimin usulul fiqi sai ka ce to reshe ne na wata magana idan mutum jikin shi ya paralyze shin in an zo za a ce jikin shi ya shanye ne ko jikin shi ya mutu sai malaman fiƙihu suka saba wasu suka ce a ce ya shanye wasu suka ce a ce ya mutu kaji har kalmar ma sai an nuna maka wacce za a faɗa suka ce saboda tana da alaka da hukunci na shari'a suka ce idan shanyewar jiki shanyewa ce to akuyar da jikinta ya shanye in aka yanka ta za a feɗe a cinye namanta duka amma in shanyewar jiki mutuwar jiki ce to akuyar da jikinta ya shanye to jikin bangaren ya mutu kenan in aka yanka ta to bangaren da ya mutu din sai a yanke a zubar kaji inda matsalar tere shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to ka je ka karanta zarkashi a cikin littafin shi alqawaid kitabul qawaid mujalladi uku ne irin waɗannan matsalolin kawai ke tattaunawa shi yasa inda zaka tasa kanka kana ta bincike fa sai kaga baka da lokacin gulman nan da ake an yi gulma an hada da kai an je police station ka je shaida kana da aiki a gaban ka waɗannan littafan da an rubuta su ne dan kai fa to amma mu a ƙasan nan wallahi azimi da shaidan ya tashi sai kamar yadda waccan aya take faɗi wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila da inda zaga hanyar shirya sai su mai da ita bata wai littattafan kuma sai ku zo ana cewa to ku hankali fa littattafan nan fa yahuda ne ke rubutowa kaji dan mutum ya ga bai iya rubuta wasiƙa wayan ya ga littafi mujalladi talatin wai sai ce wai wannan wai yahuda ne in ba ba yahude ba wa zai iya rubuta wannan yanzu kai ka yadda ba yahude zai iya wannan amma musulmi ba zai iya ba mun gane wannan da kyau shehu usman yanzu littafi nawa ya rubuta akwai littafin da daga safiya zuwa azhar yake rubuta shi shehu usmanu daga safiya zuwa azhar yana rubuta shi kuma aka ce wani lokacin yana rubutun yana aikin karantar da ɗalibai ana biya musu karatu da an dan tsaya din nan an dan tsaya sai kes kes kes kes kamun azhar sai miƙa musu an gama ilimi ne baiwa Allah ce yanzu kamar faskare ne sai ga katon gamji sai kaga ana ciniki da wani zai faskare shi kai kuma nan ga gungume ɗaya ga gare ka ya ake rika diga ma baka iya ba kowa da aikin shi imamu zahabi shi kadai littafi nawa ya rubuta mun kawo bayani dangane da ainihin tarihu madinati dimashq nan littafin al-imam ibnu afsakir mujalladi 70 ne littafi ɗaya ne kuma ba shi kadai ya rubuta ba ma'ana ba shi kadai ne littafin shi ba amma mutum ɗaya ne ya rubuta ɗaya kawai cikin littattafan shi mujalladi 70 to in mutum ya ga irin wannan sai ce to ku yi hankali littafan yahudawa ne yahudawa suna rubuto littafai ne don su ruɗa mutane Allah ya kiyaye to shi yasa ainihin wato gaskiya shi yasa shi yasa muke yin dabara in muka samu kanmu a kasar Saudi Arabia tare da irin waɗannan malaman sai mu jawo su sai a zo sai mu kokarin sai a zauna da su cikin taron malamai da ɗaliban ilimi mukan yi musu haka ne wani lokacin dan mu zauna lafiya da su an da Najeriya saboda mutum yana gane matsayin shi a lokacin wannan ya zo daga indonesia wannan ya zo daga pakistan wannan ya zo daga afghanistan wannan ya zo daga tirmidhi wannan ya zo daga turkistan an haɗu me za a yi ba turanci za a yi ba larabci za a yi tunda ko malamai ne sai ga ya koma ya yi shiru to amma aka dawo gida shi zai iya sauke ka daga malanta saboda tsabar abin nan ka gani Allah ya kiyaye to gashi nan dai manyan malamai sun rubuta littafai sannan shi kanshi shaukani fa kaga littafin shi irshadul fuhul ila tahqiqil haqq min qawlil usul wane mutum kai daga jin sunan littafin ka san akwai aiki irshadul fuhul shiryar da gwaraza haɓakakku ila tahqiqil haqq wajen tantance gaskiya min qaulil usul daga cikin ainihin maganganun ainihin wato min ilmin usul daga cikin ilimin usul a cikin ilimin usul fiqhin in malamai suka ja suka ja suka ja sai shaukani sai fito da matsalar ya ce duk ga areshen da aka gina ta saboda su irin su imamin shaukani irin su shafi'i ne su ba wai ka'idojin suka je suka koya ba kawai a'a su ne masu kafa ka'idojin su ake kira muhaqqiquna abinda ake nufi da muhaqqiqi a cikin ilimin usulul fiqh ko mustalahul hadith wanda ba wai shi yana bin ka'idojin da wasu suka rubuta ba ne kawai shi ya gudana a kai a'a shi da kanshi zai iya invention zai iya zama yana karatun ƙur'ani da sunna sai ce yanzu wannan ya nuna mana za a iya kafa ka'ida kaza sai fitar da ka'idar na taɓa misali a kai barin ƙarai yanzu shine ka karanta hadisin farko cikin bulogul maram wanda ahmad a bukhari abu dauda tirmidhi nasa'i ibn maja shafi'i muwatta imam malik suka ruwaito shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama mu matafiya ne muna ɗiban ruwa tare da mu sai mu ainihin tafi mu je ainihin mu shiga cikin jirgin ruwa in muka ce za mu sha mu yi wanka mu yi alwala mu yi wankan janaba ruwan ba zai isa ba ya manzon Allah yaya kake gani wannan ruwan namu da muka tafi da shi mai kyau mai daɗi ma rinka ɗiba mu sha mai girki ruwan teku duk da gishirin shi da gardin shi da menene da mu rinka ainihin ɗiba muna wankan janaba sai annabi ya ce huwa tahuru ma'uhu ruwan teku mai tsarki ne yanzu ya amsa musu tambaya ko bai amsa ba sai kuma ya ƙara musu da bayanin abin da basu tambaya ba sai ya ce alhillu mai tatuhu abin da ya mutu cikin ta halal ne a ci to sai ka ji malaman usulu sun ce haza ma yusamma bil jawabil hakim yanzu wannan a cikin ilimin usul fiqi shi ake kira aljawabul hakim to a can cikin babin fatawa a cikin ilimin usulul fiqh duk littafin usulul fiqh in kana da shi ka koma ƙarshe babin ƙarshe shine babin fatawa da babin ijtihadi zaka ji sun ce in aka yi wa malami tambaya bai halatta ya ansa ba fiye da abin da aka tambaye shi in aka ce malam farillan alulano ne sai ka ce guda bakwai ne kaka ce na ɗaya kaza don ba a tambaye ka ka lissafa ba to sai wannan irin abubuwan da malaman suke karanta su almuhaƙiƙuna sai suka ce to wannan ya ba mu basira akan ashe za a iya ƙarawa da bayani in an ga mai tambayar yana da bukata tun da yanzu sun yi tambaya akan hukuncin ruwa amma annabi ya gaya musu hukuncin ruwan kuma ya ƙara musu da bayanin hukuncin cin dabbar to wannan shi ake kira jawabul hakim yanzu kaga annan za su kirkiro wata ka'ida to malamin da zai tsaya ya ciro wannan ka'ida ya rubuta ta ya kara ta akan abin da malamai suka faɗi a da to irin waɗannan ake nufi almuhaqqiquna don ka ce ya kawo maka hujjar da ta sa ya fitar da wannan ka'ida in ya ga dama sai kawo maka hadisi ɗari a kai sai ce maka bukhari da muslim masu ruwaito hadisi annabi ya fito aikin hajji suna cikin tafiya shi da sahabbai sai ga wasu jama'a su ma sai suka haɗu akan hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kuma kabila kaza ne idan kabila wace kabila ce daga ina kuke suka ce mu kabila kaza ce daga gari kaza muke ina za ku je suka ce za mu je aikin hajji su ma jama'a sai suka ce a to ku kuma ku ne su waye manzo Allah ya ce mu ne su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta ce shikenan kaya ya tsinke gindin kaba dama ka ga yaron nan karambani ne na taho da shi aikin hajji ban san ko yaro na hajji ko baye ba sai ta daga yaron sai ta ce alihaza hajjun wannan yaro in yi hajji yana da ita sai manzo Allah ya ce na'am eh yana da hajji sai ya ce walaki ajrun kina da lada sai malamai suka ce ka gani yanzu dubi tun daga farkon tambayar tukuna ta tambaya ne wani hukunci ne wanda mai yiwa kwakwalwarka ba za ta taba riyoci ba bata ce a alaha za hajjun ba ba cewa ta dole ne wannan ya hajji ba cewa ta alihaza in yi hajji hallahul hajji hajjin ta yi sai annabi ya ce na'am eh to ashe yaro in ya je aikin hajji hajjin shi ta yi tsaf irin ladan da ake rubuta maka kai ga babba shi za a rubuta mai sai dai a matsayin nafila ba ta ɗauke mishi hajjin shi ta farilla ba in ya girma sai kuma ya ce walaki ajirun to kaga da ike malaman usulu ne sai su ce a dubi fa abin da annabi ke cewa bai ce walaki al ajiru ba sai ce walaki ajirun sai suka ce to nan ma ka gano fiqihu da annabi ya ce walakil ajiru to ladan yaron ke za a ba amma sai ce walake ajirun ai kina da lada daban banda nashi kaga yaron hajjin shi ta yi an ba shi lada ke kuma za ki samu wani ladan daban to malaman ilimin usulu sai su ta kawo maka irin wannan to shi yasa muna buƙatar waɗannan abubuwan da a ce a zauna a samu matasa a karantar da su su ƙware akan abubuwan nan kuma da a ce manyan malumman ƙasan nan za su taimaki musulunci su rufa mai asiri da sai su daina faɗa da matasan nan domin faɗa da matasan nan da suke ina gaya muku gaskiya yana kawo musulunci cikas na farko dai suna zubar da girmansu domin kai ne baka iya nahau ba yaro ya je ya iya nahau ya gama sakandare ta arabiya ya je diploma ya je jami'a ko kuma ya je karatun zaure ya iya sai ya zo sai ya magana a cikin ilimi sai ka ce karya ne to shi kenan yana nan yana tagetin ɗinka wata ranka miƙe ne kana hudu ba kana cewa an ya ƙulu sai ce a'a ba haka bane sai a ce liman din na hudu ba sai ce a'a bate ba kaga anan yanzu damejin da aka kawo musulunci shine ka ja na ƙasa da kai sun daina ganin girman ka sun rena ka dameji na farko kenan dameji na biyu akwai wasu jama'a da suna ganin ka kamar mala'ika jibril daga saman bakwai kake sauka duk abin da ka faɗa babu kuskure waɗannan jama'ar saboda ganin kuna tashin hankali da kai da waɗannan matasan ba za su taɓa bin shi ba sakamakon haka duk ka jawo bala'i to da malaman za su taimaka wa musulunci shine duk abin da yake na ilimi ne suka san basi ba sai su ce ba mi ba a nan gurin nan ne wa babban malamin musulunci limamin ahalus sunna a nan zariya malam hudu ce kaji addu'a na ce allah ya gafarta mishi saboda na kawo wata ƙadiyya da ta taɓa faruwa ita ce matsala aka je mishi da ita a nan masallacin nan muka yi karatu ya ce aka je aka ce mishi malam ga wasu sun ce jilsatul istiraha ya ce ban san ta ba ban san hukuncinta ba ku je ku tambaye su aka yi juyin duniya ya ce a'a ya ce ban sani ba sai wannan ya zaunar da shi lafiya wa'azi aka zo aka kafa nan ana yi sai wani dan dariƙa ka san abin lokacin da akwai siyasa a ciki sai aka samu wani dan dariƙa ya je ya yi kwalejin arabiya ya iya larabci sai aka ce ai malaman izala ba su iya larabci ba je ka in ka je kai tambaya da larabci don ka kure su ta ji muyagu a to sun ga an yi da hausa an kifar da su an yi da hausa an kifar da su to a je a yi da larabci da aka zo yagyagyagyagyagyagyagya hal kaza hal kaza hal kaza hal kaza ya gama tambayoyi malam kai sai manya malamai fa suka ji anya wani malami ya ce jama'a ni gaskiya ba ni fahimta abin da mutumin ne yake cewa to shi ilimi ya ba mai fankama ice gaskiya ba na fahimta malam hudu da yake shi yana da takawa sai Allah ya taimake shi da ya miƙe sai ya ce yaron nan wani tashi ka je ka bashi ansa ya ce wa salisu kamfa ya ce je ka ka bashi ansa sai kawai sai ya koma yana saba rigar shi ya gyara kaga Allah ya rufe asiri cikin rufin asiri ha muka na wannan da ke ko to wallahi azim ina son ku gane dukkan wani matashi da ya tashi a zamanin shi yana da nishadi shine mu karanta cikin hadisi cikin sifatu salati annabi yake cewa to in ya zan shiryayye ne sai nishadin nan nashi ya tike zuwa ga sunna in ba shirye bane sai ya tike zuwa ga bid'a abin da kai ka koya a zamanin ka a cikin wata goma ko a cikin shekara goma mai wan Allah ya taso da ɗanka ko ƙaninka ko waninka sai zama a cikin wata biyu ko wata ɗaya zai koyi wannan abu to sai zama mai ya tattaro wani tarin ilimi wanda kai baka tattaro ba to da an ga gane ya zo ya faɗa abu kasan daidai ne sai ka ce jama'a gaskiya ne ba abin da ya rage darajar ka fa ba abin da ya rage darajar ka amma kana cewa ƙarya ne daga ran nan jama'a za su fara bincike akan abin to ana nan kuma sai a gano gaskiya shikenan sai a ce ashe ma bai san komai ba kaga asiri ya tonu to shine sai malam yake cewa اختلف في ذلك علماء الأصول والحق الأول وهو الذي رجحه الشوكاني وغيره من المحققين قال ابن حزم في أصول الأحكام shin idan annabi ya umarni ga mutum ɗaya umarnin nan zai fada kan al'umma ne yadda ba wanda za a cire sai da dalili ko ko kan mutumin kaɗai ne sai ya ce malaman ilimin usulu sun yi saɓani amma gaskiya dai ita ce magana farko ita ce magana da al'imamin shaukani da shi da wasu ƙwararrun malamai waɗanda ba shi ba suka tabbatar da ita sai ya ce qala ibn hazmin fi usulil ahkam al'imamu ibn hazmin ya faɗi a cikin littafin shi usulil ahkam mujalladi na uku shafi na tamanin juz'i na uku shafi na tamanin da takwas zuwa tamanin da tara yace wa qad aiqanna annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama bu'itha ila kullin kulli man kana hayyan fi asrihi fi ma'muril ardi min insin aw jinnin mu muna da yaƙini cewa an aiko annabi ne zuwa ga duk wani wanda yake da rai a zamanin shi wanda ke rayuwa a bayan ƙasa rayayyar bayan ƙasa mutum ne ko aljani to muna da yaƙinin cewa an turo annabi zuwa gare shi wa ila man yuladu ba'dahu ila yawmil qiyamah kuma muna da yaƙinin cewa an turo annabi ne zuwa ga waɗanda ma za a haifa har a bayan shi har kiyama ta tashi kuma fi kulli ainin wa ardin kuma manzan Allah an turo shi ne don ya hukunci ga duk wani abu wanda yake tabbatacce ne da wanda yake ma ba tabbatacce bane da duk wani abu wanda yake mai rai ne da duk wani abu wanda yake ma ba mai rai bane har shi annabi sallallahu alaihi wasallam na hukunci akai annabi zai hukunci game da gida annabi zai hukunci game da gona annabi zai hukunci game da kaza annabi zai hukunci game da dabbobi game da mutane da an turo shi ya Allahu ila yawmil qiyama waɗanda Allah zai halitta har tashin kiyama to an turo annabi dan ya hukunci zuwa gare su falamma sahha zalika bi ijma'il umma almutayaqqan yayin da ya zan wannan maganar ingantacciya ce da haduwar dukkan al'umma haduwa ta yaqini almaqtu'u bihi wanda yanke kowa ya yadda da shi almuballaghi bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallama wanda har za a isar da shi a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmi suna da yaƙini cewa yadda aka turo annabi zuwa ga su abubakar da umar haka aka turo annabi zuwa gare mu har kiyama ta tashi yadda annabi yake an turo shi zuwa ga larabawa haka ga mu hausawa haka ga yarabawa haka ga inyamurai haka ga kowa wannan babu wani musulmi da ke da sabani akan haka ko yace to kaga wannan haduwa ce wadda yake yanke babu ainihin shakka akanta wa bin nususi sabita sannan kuma an yi wannan ijma'i ne da nassoshi tabbatattu bima zakarna min baqa'id dini ila yawmil qiyama nassoshin da yake mun ambace su waɗanda ke nuna cewa addinin nan zai wanzu har kiyama ta tashi wa luzumuhul insa wal jin kuma cewa addinin nan ya lazimci aljanu mutane da aljanu dole su bi shi wa alimna bi daruratil hissi kuma mun sani a larura larura ta hankali da jinmu da ganinmu annahu la sabila li mushahadatihi alaihi salatu wassalam man ya'ti ba'dahu waɗanda za su zo a bayan annabi mun tabbatar a hankalce da ilimi da sani cewa ba yadda za su yi su ga annabi ko tunda annabi ya riga ya rasu sallallahu alaihi wasallam kana amruhu to tunda ku haka ne to al'umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama wahidin minan nau'i in annabi ya umarni ga wani nau'i guda na mutane kamar a ce 'yan kasuwan annabi ya ce musu kaza ko malaman zamanin shi in ya ce musu kaza ko ma'aikatan gwamnati da ke zamanin annabi in annabi ya ce musu kaza wa fi ahadin minan nau'i kuma in annabi ya magana ga wani nau'i na daga ainihin wato cikin halittu ya ba da amran ya ba da wani umarni to wannan magana sai ta zama amran fin nau'i kullihi ta haɗe dukkan wannan nau'in misali da annabi a cikin hadisi ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi wannan maganar da suwa yake da ainihin musulmi yake amma a zamanin shi yake magana sai a ji kamar da zamanin shi yake ko to har da mu duk mun shiga ciki jama'a mun gane to muna da yaƙini akan tun da nau'in musulmi wa magana a wancan lokacin to duk nau'in musulmi na wannan zamanin sun shiga in annabi ya ce wa 'yan kasuwan zamanin shi ku yi kaza ko kar ku yi kaza to wannan magana 'yan kasuwan zamanin mu har gaba da zamanin mu har kiyama ta tashi walin nau'i kullihi wannan magana ta shafi dukkan nau'in mutanen wa bayyana haza anna ma kana min shari'a khassan li wahidin wa li qaumin faqad bayyanahu alaihi salamu nassan wa a'lamahu annahu khususun sai ce wa bayyana haza anna ma kana mina shari'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa duk wani al'amari da ya kasance na shari'ar musulunci da ya bayyana shi khassan liwahidin ya bayanin shi ga wani mutum ɗaya wali ƙaumin ko ya bayani ga wasu jama'a faƙad bayyanahu alaihi salamu nassan to annabi ya bayyana wannan abu a nassance wa a'lamahu kuma ya sanar da wannan abu annahu khusus cewa wannan abu ainihin ya shafi wane ne kawai wato mai malam yake son ya ce duk abin da annabi ya bayyana in yana nufin wannan abin zai zama ga mutum ɗaya ne kawai to shi annabin sai marma zai ce to wannan dokar kai kaɗai ne kawai akai to ashe duk abin da kaji ya yi shiru bayan ya bada umarni ga mutum ɗaya to anan baya nufin mutum ɗayan ne shine sai yake cewa ya bayyana cewa duk abin da ya bayanin shi na shari'a ga mutum ɗaya ko ga wasu mutane to in ga wannan mutumin ne shi kaɗai ko ga wannan al'umma ce ta kaɗai sai ya bayyana a nassance ya sanar da cewa wannan abu ya shafi suwana ne kamar me ka fi ilihi fil jaza'a bi abi burda ibn niyar bi abi burda ibn niyar kamar abin da ainihin annabi ya aikata ga ainihin wato wani tutturnan dan akuya na wani mutum mai suna abu burda ta dan niyar ranar sallah ne an je idi babban sallah annabi ya miƙe ya ce jama'an musulmi duk wanda ya yanka ragon layyar shi kafin a taho sallar idi layya ta ɓaci rago ya zama naman sallah kawai ba ladan layya wannan dattijo ya tashi ya ce a'udhu billahi ya manzon Allah ni na ga makwabtana suna da sha'awar nama nemar maza na yanka ragon sannan na taho idi annabi ya ce ragonka ya zama ragon sallah ba lada ya ce to ina da jaza'a wani dan tutturnar rago duk da bai kai shekara guda ba amma saboda nama har ma na fi son shi fiye da dan shekara guda ba za ka yi min sassauci ba manzon Allah sai manzon Allah ya ce eh an yi maka sassauci saboda ka tausaya wa makwabtanka ne ka yanka wancan naka amma bayan kai bai halatta wani ya sake da dabba da bata shekara ba yanzu kaga da aka bayyana mai aka halatta mai sai aka yi sauri aka ce bayan kai ana nan wata shekara waɗannan hadisai duk suna cikin bukhari da muslim wata shekara sai annabi ya ɗibo ragunan layya sai ya ba wani sahabi uku ba tafi aje a raba mutane bukhari ya kafa hujja ne da wannan akan limamin musulmi sarkin musulmi mai martabawa ne mai alfarmawa ne in aka ce babbar sallah ta kusa kamar yanzu dinnan a ringa ɗibo raguna ana ta rabawa musulmi yace haka sunna ta ce annabi ya ɗibi raguna ya ce uku ba ka je a raba musulmi ragunan nan uku ba ya je yana tarabo yana tarabo sai ya manta da kanshi kun ga adalci ba irin raban yanzu ba sai ya kwasa tukuna ya aika gidan shi sannan raguwa kuma a ba jama'a a shi sai ya manta da kanshi sai ya zo sai ya ce manzo Allah sarat jaza'a dan wani tutturna ne ya rage bai kai shekara guda ba sai annabi ya ce ai bai halatta ai layya da shi ba amma saboda tausayawa jama'a da shagaltuwa da harkar jama'a ta sa kamanta da kanka ka je kai amma bayan kai bai halatta wani yayi ba to shikenan yanzu duk wanda zai yanka dabba rago ne tinkiya ce akuya ce waɗannan dabbobi ƙananan bisashe bai halatta kai da duk dabbar da ake kiranta jaza'a ba wadda duk bata shekara ba a to ai malaman fiqhu mai iziya ya ce babu laifi sai a ce eh abin da yasa ya ce babu laifi wani hadisi ne wanda bai tabbata ba ya dogara da shi cewa kar ku sake ku yanka dabbar da duk za ku yi laye da ita in bata kai shekara guda ba sai dai in abin ya kuntata to babu laifi sai ku yanka to hadisin da'ifi ne riwaya abu zubair ce mu an anun biha an jabirin ka karanta silsilar da'ifa mujalladi na farko da littafin ainihin wato abin nan fi na kadin rijal mizanul itidal na al-imam zahabi don haka yanzu bai halatta wani kenan ya yanka dabbar da dubbata shekara guda ba a matsayin layya me yasa sai ka ce saboda hadisin da ya zo ya halatta wa kowa da kowa a halin kunci bai inganta ba sannan ga hadisi karar annabi ya ce sai waɗannan sahabban kawai kaga ya ayyana su anan yanzu ba kowa zai shiga ba sannan ya ce wa akhbarahu alaihi salamu annahu la tujzi'u an ahadin ba'dahu annabi kuma ya baiwa wannan sahabi labari cewa bayan shi wannan sahabi bai halatta wani ya ainihin sake yanka dabba a matsayin layya bata kai shekara ba wa kana amruhu alaihi salamu lil mustahadati amran li kulli mustahada umarnin da annabi yawa mace mai jinin istihara cewa mace mai jinin istihara za ta iya hada sallah jini yana zubar mata jinin da ba na haila ba jinin larura in ta zo ta hada sallah a zahar da la'asar ta jam'in suri ta bari sai karshen azahar lokacin da la'asar ta kusa sai ta tashi sai ta wanka sai ta alwala sai ta hada azahar da la'asar ta yi azahar a karshen lokaci ta yi la'asar a farkon lokaci haka magariba haka isha yanzu wannan umarnin da annabi wannan mata ita ce ainihin wato sahabiya shi wannan ainihin hamnatu wannan umarnin ya shafi duk wata mace wadda take da larura irin wannan har kiyama ta tashi me yasa saboda annabi bai ce amma wannan abin ke kadai bace tunda mun ji cewa inda ita kadai ce yana warewa ya faɗi ko ya kawo nasi kamar yadda ibnu hazmin ya ishara sai ya ce wa iqamatu ibnu abbasin wa jabirin an yaminihi fi salati hukumun ala kulli muslimin wa muslimatin yusalli wahdahu ma imamihi annabi ya zo yana sallah tare da shi da ainihin sahabin shi ibnu abbasin sai ibnu abbas ya kuskure ya tsaya hagu sai annabi ya dawo da shi ta baya sai ya dawo da shi hagu ai dama da shi haka yi wa jabir to yanzu duk wani musulmi da zai sallah shi kadai tare da limamin shi to zai tsaya a dama in aka tambaye shi zai ce haka annabi ya umarni jabir haka annabi ya umarci ibnu abbas in ka ce to ina annabi ya ce duka hakkiya mata tashi sai a ce babu ai mu ba za mu yi karya ba amma wannan umarnin ya hada kowa da kowa ne jama'a mun gane karka sake kai karya ba kyau a ce maka to ina ka ce muna nan akwai wani katon littafi ne babba amma baya nan garin za a je a a'a ka ce babu inda aka ce ga shi dai wannan din amma meye dalilin ka cewa tunda annabi ya umarci jabir kai ba za ka shiga ciki ba sai ce saboda ba a ce kowa da kowa ba sai ka ce mishi to shikenan yanzu kuma kaza da kake fa kana yin tahiya a sallah a ina ne aka ce hadda kai tunda dai haka ne don wani lokacin jayayya ana maganinta da jayayya ne don Allah bai hana jayayya ba amma cewa ya wa jadilhum billati hiya ahsan na ga mutum ya zo ya ce mu ba mu son jayayya sai ka ce tsaya kakai mana siyasa ne kakai mana cinku jayayya Allah bai hana jayayya ba amma ya ce in za a yi jayayya a yi jayayyar da gaskiya a wurin aikin hajji da Allah ya ce fala rafasa wala jidala wala fusuqa fil hajji ji ka karanta sahabbai suna jidal din a wajen aikin hajji ba jidali na ɗauki ba daɗi na faɗa ba jidali a nan me ake nufi tabbatar da gaskiya a ka zo kana yin ainihin sa'ayi sai aka ganka da taguwa da wando sai wani ya ce maka malam e ba a yin sa'ayi safa da marwa ba a yi da taguwa da wando sai dai da kwarjalle da ainihin mayafi sai ce malam ba mu san jayayya sai a ce to gama ka same mu muna wajen makamin ibrahim sai an zauna an yi magana sai ka kawo hujja a zauna nan a wuni a tashi a wuni a tashi to nan ba a hana ba ana neman tabbatar da gaskiya ne yan jama'atu tabligh malam muhammad nasiruddin al-albani yace mun taba 48 hours da su muna muƙabala awa 48 kwana biyu yace sai dai baccin da ya zama dole kawai da cin abinci da sallah ake tashi yace kafin a tashi muƙabalar yace gaba ɗayansu sun dawo sun zama ahlus sunna aikin aiki ne fa jama'a aikin aiki ne za ka yi ne iya ƙarfinka sai ce ainihin wala khilafa baina ahadin fi anna amrahu li ashabihi radiyallahu anhum wa hum hadiruna amrun li kulli man ya'ti ila yawmil qiyama yace babu sabani tsakanin wani tsakanin malamai ba wanda ya sabani akan cewa duk umarnin da annabi ya wa sahabban shi Allah ya kara musu yarda a halin suna nan a gaban shi a halarce umarni ne ga duk wani wanda zai zo har kiyama ta tashi ba wanda ya taɓa musun haka ثم شرع في الرد على من خالف في ذلك sannan sai kuma ibnu hazmin ya fara raddi game da waɗanda duk suka saba wannan magana ta'asilan wa tafri'an tun daga tushen matsala har reshenta faraji a humala albani yace ka koma ka duba shi ibnu hazmin haka yake shi in ya kawo matsala ko a muhalla ko al-ihkamu ko a cikin littafin shi al-fisal ko a cikin tsaukul hamama duk matsalar da ya kawo Allah ya sa ya san wani wanda ya saba matsalar to sai kaga kamar tsuma'iki sai yayi raddi aka ce me yasa ne ibnu hazmin ya cika zafi haka na farko aka ce tabi'an maghariba ne haka suke malaman mauritania algeria ina ne waɗannan ƙasashen haka suke wani malami aka tambaye shi malam wai me yasa ku malaman nan magarib kun yan maroko algeria kun cika zafin zuciya sai ce zaka ci mutunci na ne kaga dan iska aka ce Allah ya baka hakuri kaga ya fara tun daga nan ma me yasa kuke da fada kuma sai sai ba da amsa da fada kaga to ba amsa kenan mun gane wannan da kyau ko to ibnu hazmin to kasar haka take ɗabi'a su na biyu shi da kanshi ya ce ya yi wani zazzabi da ya tashi sai kawai sai zazzabin ya haifar mai da fada ya ce in ya ce matar shi ta ɗibo mai ruwa yana ganin ta fatin ba ta kai wurin randa ba ya fara faɗa mutum laƙaƙai laƙaƙai ba za ki je ki kawo ba da Allah ya fara faɗa tun kafin a je wurin randan ma mun gane wannan da kyau to shi yasa sannan kuma sai ya samu kanshi a tsakanin malaman da ya fi su karatu dama shi kwararren dan boko ne ya je ya karanta social sciences ya je ya kware psychology ne menene political science ne ya economics ti ya kware akan wannan astronomics da sauran sciences da social sciences ya kware cikakken dan boko ne sannan sai zo kuma sai ya shiga arabiya to su kuma yan boko ba wanda ke da girma wurinsu sai wanda ke da dalili eh bature haka dama ya koyar don haka kuma karatun nashi ne don haka kowa ya karatun sai ga ya zama irin shi bature in baban shi ya karya sai ya ce dad you are telling lies ya ce baba wallahi ƙarya kake ya ce am I telling lies sai ce yes dad oh sorry sai sumbace shi kawai sai tashi shiga amma dai ya ƙarya tashi I'm sorry dad but you are telling lies kai haƙuri baba amma fa ƙarya kake sai sumbanci goshin shi kawai sai wuce ya ƙarya ta uban shi to ƙarya yi sai ya tsaya na ɓata lokaci ko a wahalar da al'umma duk ba ƙarya ce ke wahalar da mutane ba sai ce wa haza a to yanzu malam albani ya gama mana muqaddima sai ce wa haza akhiru maktadatil maslahatu iraduhu yace wannan shine karshen abin da bukata ta kai a kawo wane mutum wai su albani su kogi ne a ilimi wannan fa abin da ka ji wai an dan san mana ne bukata ce iya nan ake bukata kawai sai aka dan san mana ya ce iyaka abin da bukata ta kawo kenan aka kawo al'ana a yanzu min alqawaid alhadisiyya wal fiqhiyya na daga ka'idojin hadisi da fiqh wa min almu'saf sai ce sai dai abin takeici anna muallifa fiqh sunna lam yataqayyad biha aw alal aqalli lam yar'aha haqqa ri'ayatiha abin takeici yace sai dai mai littafin fiqh sunna bai ainihin wato tsayaya bi waɗannan ka'idoji ba ko kuma akalla mu ce bai kula da su a yadda ya kamata a kula da su ba ma'a wasiƙi tisaliha bi mawdu'il kitabi kama ra'aita tare da cewa waɗannan matsalolin da aka tattauna suna da alaƙa mai ƙarfi da wannan littafi nashi kamar yadda kake gani sai ce wa sayati bayanu hadha kulluhu fi mawadi'ihi min hadha at-ta'liq al-mufid insha Allah ta'ala yace duk waɗannan bayanai in Allah ya so za su zo a wuraren da ya kamata a yi su in Allah maɗaukakin sarki ya zo duk inda gyare-gyaren suke da inda mai fiƙin suna ya saba waɗannan ƙa'idojin malam ya ce in ya zo gurin in ya gyara sai ce ya yi wannan gyara ne a ƙarƙashin ƙa'ida ta kaza ko ma kanta jama mun gane wannan da kyau ko sai yake cewa as'aluhu ta'ala an ya ja'ala sawaba halifahu ina roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya sa dacewa ta mara mishi baya Allah ya sa mai fiƙin sunna ya dace وينفع به إخوان المسلمين في سائر الأقطار كما أنا روقان الله يا أمبانا دا سورا ينقوانا مسلمي دا كي سورا بانغرورون دنيا كاغا غامو albani ya rubuta wannan littafi tun yana dimashq sham kasar siriya an gane kasar siriya tafiyar da akalla ko a jirgi kake nan in ka tashi daga zariyar nan sai kayi awa bakwai amma kaga ga littafin yau a muciya muna karanta shi wannan falala ce ta Allah mun gode ya ce ta wannan roƙon Allah ya amfana da 'yan uwana musulmi a sauran ɓangarorin duniya innahu sami'un mujibud du'a Allah mai ji ne Allah mai amsa addu'a ne Allah ka amsa wallahi Allah ya amshi wannan addu'a kuma yana kan amsawa walhamdulillahi wahdahu domin gashi ana ta amfanuwa da waɗannan ka'idoji sai ce al-muallif mawallafin wannan littafi wato Muhammad Nasiruddin Al-Albani Dimashq ya rubuta wannan littafi a Dimashq Damascus da suke cewa da turanci ƙasar Syria ƙasar Bashar al-Assad ya ce ranar sha uku ga watan shawwal sanata salasin wa sab'ina ranar uku ga watan shawwal sanata salasin wa sab'ina wa salas mi'a wa alif hijiriya hijira na da 1373 yau shekara 49 da ya gama wane mutum shekaru 49 shi har ya rubuta wannan littafin ya fita daga labirin shi ma'ana shekaru 49 shi ilimin shi ya kai nan to kaga ashe akwai matsala malam a kasashen mu domin mu yanzu sai kaga wani ya ce karya ne amma gaba ɗaya shi ba zai iya tada bakin ba ba Allah malaukakin sarki ya taimake mu alkawarin dama da muka yi cewa muqaddiman nan zamu karanta kuma mun karanta in Allah ya nufa wata ran za a karanta littafin tamamul minna to in Allah so za a bi a karanta shi gaba daya in kuma Allah ya taimake ni na samu je wa Saudiya na je na da lafiya zan yi kokarin ganin Ali Hassan Ali Abdulhamid Al Athari saboda mun yi magana da shi a waya wani lokaci cewa ya kamata ya ta hakikin sauran su fito mu ji shin sauran sun fito ko kuwa ya ake ciki anan za mu saurara insha Allahu ta'ala sai dai kai da kake jin wannan kasar shine kasar na karshe na ainihin bidiyon shi da audiyon shi na goma sha takwas na karatun muqaddima tamamul minna amma za mu yi karatun muqaddima ta littafin taqribu taqribu tahazib na al'imamu ibnu hajirin domin suna da alaka da wannan ainihin karatun da ainihin muke saboda a san irin kalmomin nan da malaman hadisi suke kaji malamin hadisi ya ce saduqun kaji malamin hadisi ya ce thiqa kaji malamin hadisi ya ce kaza me yake nufi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah